الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren talata daidai da daren sha uku ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara biyar daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta sha hudu. wannan shine kasan na sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sharhu sunna wallafar al'imamu muhyi sunna alhafizul bagawi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da al'imamul bagawi yake tattaro mana ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da maganganun malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa yana biya ne mana sharhun sunna da shi kamar yadda ya alƙauranta a maƙasudin muƙaddimar littafin da ya faɗi haka har wa yau muna ƙarƙashin babu bayani a amalil islami wa sawabi iqamatiha babin da ke bayani akan ayyukan musulunci da kuma bayani akan ladan wanda ya tsaye da ayyukan musulunci mun ji cewa na daga cikin ayyukan musulunci faɗin la ilaha illallah na daga cikin ayyukan musulunci tabbatar da cewa muhammadun rasulullah tare da ambaton haka tsayar da sallah bayar da zakka aikin hajji da azumi na ramadan duk suna daga cikin ayyuka na musulunci mun ji cewa dukkanin shari'ar da ta zo a cikin alkur'ani da sunna tabbatacciya to aiki da ita na daga cikin ayyukan musulunci kamar sadar da zumunci duk suna daga cikin ayyuka na musulunci hakanan dai a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana ayyuka masu ɗimbin yawa waɗanda dukkansu ya bayyana cewa ayyuka ne na musulunci daga cikinsu akwai kamar yadda kake wa kanka fatan alheri kullum ka rinka wa al'umman musulmi fatan alheri kar ka kulla sharri ka aikata alheri sannan sallolin dare yin sadaka duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na musulunci hakanan yin jihadi domin kara addinin musulunci na daga cikin mafi ɗaukaka ayyukan musulunci ina ma a ce jihadin in ka je shi ba za ka dawo da dukiyarka da rayuwarka ba wannan shine mafi girman jihadi in ba a manta ba mun fara karatun hadisin jabir har mun taho ƙarshen shi sai lokaci ya ƙure mana na haka zan sake ɗauko mana daga kan hadisin jabir a cikin wannan littafi insha Allahu ta'ala wanda wannan ainihin wato hadisi shine hadisin kusa da ƙarshe a ba hadisin jabir ba hadisin ainihin wato Sufyan ibn Abdullahi As-Saqafi shine hadisi na sha shida a inda al-Imam al-Attari al-Majirin Baghawi yace qala Sheikh al-Husayn ibn Mas'ud rahimahullah akhbarana al-Imam al-akhbarana al-Imam Abu Ali al-Husayn ibn Muhammad al-Qadi أنبأنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان أنبأنا والدي إملاء أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق أنبأنا محمد بن العلاء ابن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال صحابي ميسونا سفيان بن عبد الله الثقفي يتي a karatun da muka gabatar na wannan hadisi a baya mun dan tattauna bayanai dangane da wasu abubuwa da suka zo cikin isnadin don haka babu bukatar a maimaita sahabi abdullahi sahabi sufyanu dan abdullahi saqafi yace qultu ya rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak nace ya manzon Allah ka faɗa min wata magana a musulunci wadda ba zan sake tambayar wani ya min bayanin ta ba bayan ka qala sai manzon Allah yace qul amantu billah kace na yadda da Allah sun mastaqim sa'annan ka tsayu akan wannan magana da ka faɗi ta yarda da Allah kenan yana daga cikin ayyukan imani yana daga cikin ayyukan musulunci faɗin cewa amantu billah da kuma istiqama alal iman to faɗin cewa amantu billah kun ga kalma ce ta fatan baki to al istiqama alal imani kuma tsayuwa akan imani su ne aikatar da ayyuka na imani bayan kana da aƙida da magana ta imani da haka kamar yadda nake ƙara tabbatar mana imani faɗi da baki ne ƙudurcewa a zuci ne sannan aikatawa da gaɓoɓi ne lallai ne duk mutumin da bai aikin aiko bai aikata ayyukan imani ba wannan mutum ko da ya faɗi kalmar imani kuma ya ƙudurci aƙidar imani a zuciyar shi to wannan mutumin ba mumini ba ne har sai lokacin da ya aikatar da ayyukan imani saboda haka imani ayyuka ayyuka na musulunci ɓangare ne daga cikin ɓangarori na imani wanda imani baya tabbata sai da su ba wai ayyuka wato abu ne waɗanda suke mukammilat ba ba abubuwa ne da suke ƙarawa imani armashi ba a'a kamar sallah ce ta azhar kai sallah azhar amma ba kai ruku'u ko ɗaya ba a cikinta daga karatun fatiha da sura sai ka rinka wucewa sujuda yanzu za a ce sallar ka bata cika ba ko ko bate ba bata bata saboda haka in ka faɗi imani da baki ka ƙudurce shi a zuciya amma baka aikata ayyukan musulunci to baka da imani don haka ayyuka imani ne wa mallahu wa makana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imaninku ba menene imani a cikin wannan ayar sallah saboda an yi wata goma sha shida ko sha bakwai a madina ana fuskantar birnin kudus ana sallah da umarnin allah da jagorancin manzan allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin waɗannan salloli rannan sai allah ya saukarwa da annabi ayoyin alkur'ani qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram idan annabi ya tashi sallah saboda yahudawa sun ɗauki abin ya zame musu siyasa sai suna cewa a yanzu muhammadu ya daina kallon ka'aba yana sallah yana kallon alƙiblar da muke kallo a tamu sallar to saura ƙirin zai dawo kan hanya sai huda suna ta kamfen suna ta propaganda wannan magana cewa ku zo ku ga muhammadu yanzu da ya baro makka ya daina kallon ka'aba ya dawo yana kallon alƙiblanmu don haka zai dawo ya bi addininmu kenan sai annabi baya jin daɗin wannan tsegumi da suke yi amma ba zai iya sauyawa da umarnin shi ba in ya tashi sai ya fuskanci inda Allah ya umarce shi ɗin ita ce binnin ƙudus ɗin amma kuma sai ya ɗaga kan shi sama yana sallah yana kallon sama yana nuni ga yana kai kuka ga Allah maɗaukakin sarki shine sai Allah yake qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga juyawar idanuwanka mun ga juyawar fuskarka a sama falan walliyannaka qiblatan tardaha to zamu juyar da kai alqiblar da kake so wanda kake jin dadi din sai Allah yace fa walli wajhaka kai nan take ma juya fuskarka ana cikin sallah wannan abin ya faru juyawa musulmi suka rinka yi daga inda suke fuskantar baitul maqdis suka koma suna fuskanta ainihin ka'aba a ƙarƙashin wannan sai sahabbai kuma hankalinsa ya tashi to ai wane ya rasu suwance sun rasu suwana da suwana sun rasu a daidai lokacin ana sallah ana fuskantar baitul maqdis yanzu ina matsayin sallarsu da suka rinka yi suna kallon baitul maqdis ga gyara ya faru shine sai Allah madaukakin sarki ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ai Allah ba zai tozartar da imaninku ba to me ake nufi da imani anan sallah na haka sallah imani ce in baka sallah baka da imani to yana da kyau kai kuma ka fahimta yanzu me ake nufi da imani anan imani ana nufin martaba ta biyu daga cikin martabobin addini wanda martaba farko ta addini ita ce musulunci martaba ta biyu ita ce imani martaba ta uku ita ce ihsani to duk mutumin da baya sallah ko da ya ce sallah wajiba ce ya yadda to zaka iya tsaye da shi a matsayin shi na musulmi ba za ka ce mishi kafiri ba wannan magana ita ce daidai ka kiyaye ya yadda sallah wajiba ce amma ya ƙi kasala kenan shigantaka kenan mamayewar shedan kenan to yana nan a musulmi ba za ka ce mai kafiri ba amma kuma ba mumini ba ne tun na son ku fara fahimtar wannan matsalar mai yiwa karatu na gaba ko karatuttukan da za su biyo baya zan ci gaba da tattauna wannan musamman za mu shiga babi na gaba wanda zai bayani akan cewa ayyuka a musulunci imani ne an fahimta jama'a na haka in baka ayyukan musulunci baka da imani amma in ka faɗi kalmar la ilaha illallah za a ce maka kai musulmi ne in har ba kai wani abu ta wata bangaren da ka warware ta ba sai dai kadai baka ayyukan musulunci sai a ce musulmi ne fasiki amma ba mumini ne salihi ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to in har ka faɗi nayi imani da Allah sannan ka tsayu akan haka to ka samu daraja mafi ɗaukaka ta istiqama shine kamar yadda ainihin muka fara tattaunawa a ƙarshen karatunmu da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsayu akan hanya kamar yadda aka umarce ka da kai da waɗanda suka tuba suka bi addinin ka ku tsaya akan hanya ka ku karkace lokacin da wannan aya ta sauka da ita da ayoyin da suka zo da shige irin nata a cikin alkur'ani sai manzon Allah ya ce shayyabatni hudun wa akhwatuha suratu hud saukatta ta sanya mun furfura da ita da danginta wannan aya ta zo cikin suratu hud an samu wasu ayoyi makamantansu sun zo mabambantan wurare a cikin alkur'ani suratul ghafir ko suratul mu'min ko makamantan haka ƙarshe wannan umarnin mai nauyi sai da ya razanar da manzan Allah da aka samu furfura ta fara fito mishi a ainihin gemin shi a ainihin kanshi saboda gigicin umarnin domin al-istiqama alal iman yana da matukar wahala hasali ma ya fi wahala fiye da imanin dubi wani kyakkyawan misali mai yiwa in kai mai gida ne mai yin cefa ne kuma mai gidan yanzu ba sadakin aure ne yake da wahala ba amma cefanen aure da rike cefanen auren haka ne ko ba haka ba saboda me saboda shi abu ne wanda zaka doge akan shi zaka ci gaba to fadin cewa nayi imani da Allah abu ne mai sauki ga duk wanda yadda da Allah ya iya fadi to amma al-istiqamatu 'ala al-iman tsayuwa akan imani din nan to wannan abu ne wanda yake sai wanda Allah ya wa gamdakatar to kuma ga Allah yana cewa annabi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw kamar yadda aka umarce ka anan ba a ce gwargwado a kamar yadda Allah ya umarce ka to ka tsayu da kai da muminai annabi ya ce wannan umarnin yana da nauyi kwarai da gaske wannan hadisi hadisin shayyabatni hudun sahihin hadisi ne al'imamu turmizi ya fitar da shi da isnadi sahihi Allah maɗaukakin sarki gafarta musu don haka al'istiƙamatu alal imani na daga cikin a'malul islam ka doge a ga kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji ka doge akan imaninka da Allah da ranar lahira da mala'iku da sauran dukkan rukunan imani ɗin nan to waɗannan duk suna daga cikin ayyuka na musulunci waɗanda in an ga kana yi sai a ce kai musulmi ne sannan kuma kai mumini ne قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن, حوا... ابن حوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيني أخبرنا أبو عوانا يعقوب بن إسحاق أخبرنا أبو داود الحراني حدثنا علي بن عبد الله حدث أنبأنا سفيان أنبأنا هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله bayan da ainihin al'imam al-bagawu ya kawo isnadin wancan hadisi wanda isnadi ne tabbatacce ingantacce sai kuma ya sake tokarawa da wani isnadi don ya karawa abun karfi kwarai da gaske almajirin shi al'attari ya ce malamin mu husaini dan mas'udi ya ce na shi malamin mai suna abdul qasim abdul karim dan hawazin mutumin kushairawa wato danginsu imam muslim ne yan kabilar kushairiya shi ko yake cewa malamin mu Abu Nu'aymin Abdul Malik dan Al-Hasan Al-Isfirayini ya karantar da mu hadisi shi ko yake cewa Abu Awana malam Yaqub dan Ishaqa al-Imam Abu Awana da ka sani mai littafin Al-Musnad shine nan suka hade da bagawi akan hanya ina fata an gane shi ko yake cewa akhbarana Abu Dawuda Al-Harrani Abu Dawuda Al-Harrani ya karantar da mu hadisi ba abu dauda guda biyun da ka sani ba ko ɗayansu ba shi ba ne nan ba abu dauda a sajistani mai sunan ba ba abu dauda ainihin a tayalisi mai almusnad ba wani abu dawudan ne daban shi kuma yake cewa haddasana ali ibn abdullahi haddasana sufyanu aliyu dan abdullahi ya karantar da mu hadisi aliyu ibn abdullahi ibn madini kenan malamin bukhari ku rinka fahimta abubuwan nan in gaje kana koyon ilimin hadisi zaka ji an ce akwai almusafa akwai almusawa akwai alkaza duk waɗannan ne suke ta faruwa a cikin wannan isnadin amma da yake ba ajin mustalah bane na dan gani sai in kau da kai amma an ka jinna ce maka akwai wani a ciki ne maka ishara ne zuwa ga irin waɗannan ka'idojin kai sai ka je ka dube su sai ka zo ka ɗabbaka su anan sai zama ka iya su a aikata kenan Ali kun ga anan imamu albagaw ya haɗu da wa ya haɗu da malamin imamul bukhari an fahimta sannan shi kuma ya ce an ba'ana sufiyanu malamin mu sufiyanu ya karantar da mu shi ku yake cewa haddad an ba'ana hisham ibn urwa hisham dan urwa ya karantar da mu bi hadhal isnad sai bagaw ya ce kaga wannan isnadin da kaji an karanto maka da wannan isnadin ya ruwaito mislahu irin wancan hadisin to ka kiyaye malamin hadisin ya ce mislu daban da in ya ce nahau sai dai wanda aka fahimci baya rarrabewa kamar imamu muslim idan malamin hadisi ya ce misluhu yana nufin irin wancan ɗin keke da keke yanzu yana nuna maka matanin ya yi ɗaya maganar ta yi ɗaya amma hanyar riwayar ce ta sha bambam shine misluhu an gane idan ko kaji malamin hadisi ya ce maka nahwahu kwatankwacin shi ko makamancin shi to yana nufin cewa ba su yi ɗaya keke da keke ba amma muslim yana saba haka yakan yi amfani da misluhu nahwahu ko ina ta kama kawai haza ma'alumun bil istiqra ba muslim ne ya faɗi ba an gano ne saboda kasaratul qira'a yawan karanta littafin malami yakan kai ka ga ka samu gogewa ka rinka gano wasu ɗabi'un malamin kamar mai wa'azi ne kana yawan sauraren shi bayan ɗan lokaci kaɗan za ka iya gane ina ne ya fuskanta musamman a cikin an karantar da kai ilimi na hadisi kana fara karatun littafi sai ka rinka fahimtar wasu ɗabi'un mai littafi in an karantar da kai ilimi na nahau ka goge da zaran ka fara karanta littafin malawa ne sai ka gane wannan kufi ne wannan basri ne da zaran an koyar da kai ilimin tauhidi da aƙida da ainihin maqalatul islamiyyi na waqtilafil musallin da ka fara karatun wani littafin wani malami sai ka ce wannan ash'ari ne ash'arin ma kullabi ne ko ash'ari maturidi ne ko ash'ari ne ainihin gashi nan kaza kaza amma sai in kana da ilimin usul din a hannunka ko kun fahimta in ba koyar da kai waɗannan ilimin ba za ka gane ba saboda haka da zaran ka koyi ilimin hadisi za ka ji in sun zo su ne maka magana akan hadisi ainihin al-gharib al-gharib al-mutlaq al-gharib al-kaza annisbi sai ka ji sun ce maka wa fihi kaza wa fihi musawa wa fihi musafaha wa fihi to duk waɗannan su ne suke faruwa amma an fi samun su a cikin kutubul mutaakhirina su ne littattafan bagawi littattafan ibn khuzaima littattafan hakim littattafan ibn hibban littattafan baihaqi suna nan da yawa to sun fi yawa a cikin littattafan baihaqi da littafin sharhu sunna na al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to shine yake cewa bi hadhal isnadi mislahu da irin wannan da wannan isnadin da kaji ko to kuma ainihin wato Hisham dan Urwa ya ruwaito irin wancan hadisin cewa me cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kul amantu billahi thumma istaqim ina fata an gane domin kun ga waccan riwaya ma ai ta Hisham dan Urwa din ce ko to ana nuna maka cewa root din hadisin wato hadisin ta hanya ɗaya yazo sai dai daga sama ne kuma sai hanyoyin suka rabu domin kaga anan inda yake ce maka ainihin Hisham dan Urwa shi dai malamin abu usama shine almajirin shi anan kuma hishamu dan urwa nan kuma sai ce sufyanu sufyanu wa sufyanu ibn uyayna ko sufyanu thauri hmm? da sufyanu thauri da sufyanu ibn uyayna wanne ne babba thauri ne babba to anan wane ne almajirin hisham anan thauri sufyanu thauri na fata an gani duk waɗannan abubuwan fa kaka ce ba za ka iya ba dagewa za ka yi kawai wallazi na ja hadusi na lanahadiyan na humsu bulana dagewa za ka yi kai ta koyo kuma ka zage da gaske bagawo ya ce wa haza hadisun sahihun akhrajahu muslimun wannan hadisi ingantacce ne muslim ma ya fitar da wannan hadisi hadisi yana nan a cikin sahihi muslim lamba ta talatin da takwas an abi kuraibin ta hanyar malamin nan mai suna al'imamu abu kuraibin muhammad bin al'ala muhammadu dan ala ina fata an gani wa urwatu bin zubair bin al'awam shi urwatu dan zubairu dan awam dinnan yukuna aba abdullahi ane mishi alkunya ana ce mishi baban abdullahi min tabi'il madina yana daga cikin tabi'ai na kasar madina mata sanata arba'in wa tis'ina bil furu' ya rasu ne ainihin a garin furu' ainihin wato shekara ta casa'in da hudu bayan hijira wa huwa ibnu sab'in wa sab'ina a lokacin shekarun shi saba'in da bakwai a duniya wa ibnuhu hisham dan shi shine sunan shi hisham din hisham din dan shi ne shi urwatu dan zubair asma'u ce ta haife shi kenan jikan abubakar ne siddiq ne baban shi abin nan mahaifin shi shine Zubairu dan Awam shine sirikin Abubakar hawari eh na'am na'am wa huwa ibnu sab'in wa sab'ina shekarun shi 77 an fahimta jama'a to da yace wabnuhu hisham dan shi hisham to kun ga hisham dan shi ne hisham kuma jikan abubakar ne ta wajen yashi asma'u to bayan da bagawu ya gama kawo waɗannan hadisai jama'a sai kuma ya ce ruya an ruwaito anna umar ibn al-khattabi tala hadhihi al-aya wata ran umar ya karanta wannan aya innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ita ce aya ta 30 cikin suratu fusilat qala da umar ya karanta wannan aya da Allah yake cewa lallai waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinmu suka tsaya a kan faɗin haka ɗin. Ƙala sai Umar ya fassara ayi ya ce, Istaƙamu wallahi lillahi, wallahi sun tsayu ga Allah. Ina rantsuwa da Allah abin da ayat take nufi shine waɗanda suka tsayu lillahi abin da yake so ya ce maka kenan walam yarghaw na walam yarughu walam yarughu basu karkace ba rawghana fa'alim karkacewa irin ta dila to shi dila abin da yake faruwa saboda tsabar wayau da kuma cikakken intelligence a cikin security shi dila baya shan ruwa da bakin shi baya shan ruwa da baki saboda bai yadda da kowa ba don haka in ya tafi zai sha ruwa sai ya twistin sai ya juya bayan shi sai ya tsoma bindin shi a ruwa sai je ya samu wuri mai aminci sai ya tsotsa to in ya zo yana tsotsan yana juyawa ne haka yana tsotsa yana juyawa yana tsotsa yana juyawa haka shine yake maka misali da nan yake cewa juyawa irin ta dila ko kun fahimta to bai yi juyawa irin ta dila ba ko kun fahimta to dila bai aminci da kowa bane haka suka ce saboda haka sai je tsoma bindin shi a ruwa sai ya zo ainihin wato ya samu wurin da ya amintu don kaga a lokacin da ya juya bayan shi kenan yanzu dila ya amintu babu wani abu da zai iya taso mai daga ruwa to kuma wannan yana daga cikin kuskure don in kada ya taso mai loma kawai zai da shi to amma shi dai iya abin da Allah ya sanar da shi kenan wallahu ta'ala alam amma dai abin da nake so ka gane misalin nan da aka ce Umar yake yi shine basu juyawa irin juyawa ta dila ba shine kokarin ya tsotsi ruwa daga jelar shi zai sa sai kaga yana dawwarawa yana juyawa haka to waɗanda suka tsayu saboda Allah basu yi irin wannan juyawa irin ta dila ba to su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba su cikin tsoro ba su cikin bakin ciki ina fata an gani sai dai wannan asarin da aka danganta zuwa ga sayyidina Umar bai inganta ba ta dukkanin hanyoyin da ainihin aka ruwaito shi ina fata an gani daga cikin hanyoyin da aka ruwaito shi akwai ainihin tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari Allah madaukakin sarki ya gafarta musu an ruwaito shi ne ta hanya ainihin wato al'imamu Muhammad ibn Shihab az-Zuhuri. To sai dai matsalar da aka samu shine akwai inƙita'i. Abin da ake nufi da inƙita'i shine a tsakiyar isnadi a samu wani gibi wanda yake na mutum ɗaya wanda ba zai yiwu a ce shi wane da ya ce wane ya faɗa mai. Ba zai yiwu bai yiwu sun sadu ba, kuma duk yadda za ka yi ƙoƙarin yiwuwar haka ba za ta yiwu ba. To misali a ce wane ya rasu 1990 wani kuma an haife shi 2010 kaga shekaru ashirin tsakaninsu to in har ya zo ya ce wane ya ce sai malamai su ce a'a a duba akalla shekara ashirin da mutuwar wane fa aka haife shi me ake tsammani akalla a samu mutum guda wanda ya kamata ya zama a tsakaninsu to malamai sai su kira shi munkatsi yana ɗaya daga cikin illoli guda biyar waɗanda in ɗaya daga cikinsu suka faru a cikin isnadi ba a karɓan isnadin kaji illa ta farko ita ce in ƙita'i illa ta biyu ita ce ta'aliki shine daga farko-farkon maganar ma mai maganar ya share sunan mutum guda ko sama da mutum guda a jere daga cikin waɗanda ake tsammanin sun ba shi labari sai a ce wannan hadisin mu'allaki ne shine zaka ji ibnu hajirin a cikin bulogul marami yana cewa allaqahu bukhari Bukhari ya ambace shi ba tare da isnadi ba shine ma'ana allaqahu to sannan akwai i'dali i'dali shine shi kuma madadin munqati an tabbatar ko kuma an kyautata zaton mutum guda ne babu to sai aka samu inda ake tsammanin cewa akalla mutum biyu ne babu a tsakiya kuma mutum biyun a jere mutum biyun a jere to sai a ce to wannan ya zama mu'dal shine in ka kira wancan gibi da Hausa duk da waɗannan kalmomin ba a fassara su amma ina yi mana kwatance ne kawai don mu fahimta in ka kira gibi wancan gibi da Hausa to wannan kuma sai ka kira shi wawulo kenan shine wanda biyu zuwa uku suka fadi ina fata an gane kaji nau'i guda uku na uku daga cikin nau'uka biyar da ke sa a karban hadisi dalili na hudu shine irsali irsali kuma shine tabi'i wanda bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kama ata'u kama zuhuri su zo su ce manzon Allah ya ce sai malamai sai su ce wannan da'ifi ne ba za a karba ba sannan sai dalili na biyar shine at-tadlis at-tadlis kuma galibi bari yi misali dan yana da yawa bari yi misali da guda daya shine mutum ne wanda yake ya tabbata mai rauni ne kuma an san shi a mai rauni da zaran ka zo ka ce Ibrahim ɗan Ahmad shi ya bani hadisi malamai za su ce Ibrahim ɗan Ahmad mai rauni ne to yana da ya Maryamu an san shi da Abu Maryam yana da ɗa kuma ya Idris ba a san shi da wannan ɗa Idris ba sai ka zo ka ce haddasani Abu Idrisa baban Idris ya karantar da ni kaga ka tsallake sunan shi da ya shahara da shi ka kauda alkunya shi da aka san shi da ita sai ka kira shi da wata alkunya wadda ba ƙarya kai ba sai dai ba a san shi da ita ba ko to nan kuma sai malamai ka bullo musu ta nan su kuma sai su bullo maka sai su ce maka majhul abu ibrahim sai su ce majhul su ce ba a san shi ba inda ba a san shi ba kuma ba za a karba ba wala yuqbalu majhul ko kun fahimta jama'a waɗannan dalilai guda biyar idan suka tabbata a cikin isnadin hadisi jama'a to shi kenan sai a ƙi karɓar sai a ce ya zama almardudu lissababi sakatin fil isnad to akwai kuma wasu dalilai guda biyar waɗanda su kuma suke koma zuwa ga mutunci da aƙida da hadda da ɗabi'ar mai riwaya waɗannan kuma ana kiransu almardudu lissababi ta'anin firrawi a ce wani makaryaci ne wani ana tuhumar shi da ƙarya kaji dalili na biyu wani yana da mantuwa mai yawa ba a cewa mantuwa kawai mantuwa ba, ba, ba, ba illa ba ce don ɗabi'a ce da take tana kan kuwa amma mantuwa mai yawa gafala mai yawa to irinta mai yawa ta yawa sai a ce to ba za a karba ba to irin waɗannan dalilai dai in suka haɗu ko a ce wane yana da bid'a ko a ce wane yana da kaza yana da fasikanci shikenan sai a ce waɗannan dalilai guda biyar sun zama almardudu lissababi ta'anin firrawi in ka tattara su su ne asbabun raddi al'ashara dalilai guda goma waɗanda ya sa malaman hadisi ba za su karɓi hadisinka ba ɗalibai a daure fa a daure a koya jama'a saboda wannan sunna da kuke gani jama'a wallahi tallahi da sciences za ta yi da ulum da ulum ba ilimi na a koya maka fasara a koya maka science a koya maka ilimi na usul wanda da shi ne za ka zama mujtahidin kanka da aka ƙaurace waɗannan ilmomi dole sai aka koma zuwa ga takalidanci dole ne dole a koma zuwa ga takalidanci duk sanda aka ce ba ku iya gyaran mota ba mai zai faru dole ku yi ta zubar da motoci kuna ta siyan sababbi ta lalace sai a ce a jefar da ita a siyo sabuwa amma aka iya kanikan cifa za a yi ta gyarawa saboda haka dole ne a iya ilimi na mustalawar hadisi jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka wannan riwayar wadda al-imam al-bagawi shi da kanshi fa ya raunata ta a fakaice da fara ta da da cewa ruwiya domin a ka'idar malamin hadisi kwararre irin al-imam al-bagawi in ka ji ya ce ruwiya hukiya qala an ruwaito an ce an ba da labari haka aka faɗa a wurin malaman hadisi wannan sigar ko to tana ishara zuwa ko kuma barkaji takan yi ishara takan yi ishara zuwa ga rauni wani lokacin wani lokacin kuma ba ta ishara zuwa ga rauni tana ishara zuwa ga ruwaya ga ma'ana ne shi ne malami na ba sakwace ne ya ce mini wanga yaro yana da hazaka ni kuma ba kano ne da na zo sai na ce malam ya ce wannan yaron yana da hazaka kun ga ma'anar maganar da na faɗi ɗaya ce da ta malamin ko amma kalmar famala ya ce wanga ni kuma na ce wannan to a ƙa'idar malaman hadisi bai halatta in ce malam ya ce ba sai in ce aka ce saboda ba haka ba kalmar da malam ya faɗi ba duk sanda kai kai tamfarin ka sarrafa kai amfani da wata kalma madadin ta malaminka to karka ce shi ya faɗi sai dai ka ce an ce karka kar sai ka abin nan ka kauda magana akan shi don ba haka ya ce ba to da haka in ka ga ruwiya hukiya kila to siga ce ta tamrid ko kuma siga ce ta arriwaya bil ma'ana ka kiyaye wannan musamman wannan ka'idar a cikin littafin sahih al-bukhari Allah madaukakin sarki ya taimake mu bagawu ya sake cewa warwiya an abi bakr as-siddiq haka nan kuma an ruwaito daga abubakar as-siddiq radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda annahu qala abubakar ya ce lam yushriku billahi shai'a ma'ana innal ladhina qalu rabbuna allah waɗanda suka ce ubangijinmu Allah ne sun mastaqamu an fahimta sannan suka tsayu abubakar sai fassara a cikin wannan riwaya cewa ai ma'anar da ake nufi shine lam yushriku billahi shai'a tun daga sanda suka ce sun yi imani da Allah to ba su haɗa Allah da komai ba fassara abubakar kenan ita ma 'yar uwar ɗayar abokiyar tafiyar ɗayar ita ma bata inganta ba ibn mubarak ya ruwaito ta a cikin littafin shi az-zuhudu hakanan al-imam az-zalabi a cikin tafsirin shi hakanan har wa yau an samu wannan riwaya ta zo a cikin tafsirin al-imam ibn jarir at-tabari da kuma littafin tarihu madinati dimashq da waɗansu dai malamai waɗanda sun ruwaito wannan ta hanya ainihin sufyan sauri sufyan sauri kuji yace an abi ishaqa as-sabi'i abi ishaq as-sabi'i yace an amir ibn sa'ad al-bajali an sa'id ibn nimran kun fahimta kashi yace wa taharrafa nimran inda tabari ila imran an abi bakr bihi wannan isnadin kaca kaca illoli ne a jikin shi inda kana da ilimin hadisi duk ga sunan ka gani na daya sauri yace an sauri siqatun sabtun rubama dallasa wani lokacin yana dan yin tadlisanci ɗaya kenan to ya ce an na haka riwaya ta zama mu'an'ana daga mudallisi wannan illa ce abu ishaqas sabi'i shi ko wannan mijin tadlisanci ne ma siqatun lakin fihi tadlisun kasirun jiddan to gashi kuma an'ana an amir ha to nan sai sa'id ibn nimran sa'id ibn nimran shi kuma malamai sun ce majhuli ne ka karanta littafin mizanul itidal dan haka gaskiyar ramari wannan riwayar ita ma da'ifiya ce jama'a kun ga abin da nake faɗi cewa idan zaka yi tafsirin alqur'ani hadisanka da zaka ɗibo da maganganun malamai daga cikin malaman sahabbai duk fa sai ka tsaya ka yi takhrijinsu sannan ka gina tafsirin yanzu abin da muke ce muku kenan a fakaice wannan riwayoyin an kawo su amma ba su inganta ba ko to ba za a kafa hujja da su ba don haka ba hujja ba ne to idan ba a yi wannan aikin ta hanyar ilimin hadisi ba sai a zo a yi ta gina mutane akan fassarorin da suke ba su ne daidai ba to da wannan ne za ka gane gaskiyar magana malamai da suka ce ilmul hadis خادم علم خادم وسائر العلوم له مخدومة ilimin hadisi shine ke hidima ko kun fahimta shine sava a cikin network din sauran ilmomi fa su hidima ake musu to duk lokacin da sava ta felin shikenan duk sauran ainihin post din za su tsaya ma'ana transformer angoku ya fashe sai ka je ka siyo sababbin gulab sai ka zuba wa gidanka saboda haske ya karu to ai mai ba da hasken tukuna babu saboda haka ku kiyaye jama'a shine kullun nake cewa in har za ka yi tafsirin alkur'ani a bisa manhaji na malaman farko sai ka haɗa mafi ƙarancin abubuwa guda hudu abu na farko shine sai ka koya abu na biyu ya zama ka iya don ba kowa ne koyi likitanci ya iya ba ba kowa ya koyi kanikanci ya iya ba don haka in ka koya sai ka iya kenan sai malamanka sun yi graduating ɗinka sun tabbatar da ka iya don me sun sa ka kayi sun gani ba takardar certificate irin wannan an ce maka menene ka'idojin tafsiri ka je ka bi dare ka sha kwaya ka haddace ka zo ka zuba musu ba an baka digiri an baka masters an ce kai ne doctor ba wannan ba a'a malamin ka ya zaunar da kai a gaban shi ka yi tafsiri kamar yadda kuka ga ake wa yan teachers college yan teachers college malamin shi zai karantar da shi a college of education ko teaching ko wane ne sannan sai a tura shi teaching practice sai malamin shi sai zo aji ya zaman shi kawai yana koyar da yaran sai zauna yana kallon yaya yake ya iya abin da aka koya mai kuma malamin yana yana jotin mishi an je in ya so a soke shi ko kuma a tabbatar da shi abin da ake nufi kenan ka zauna gaban malamin ka kai tafsiri kar kai rawa kafa don in kai rawa kafa to to ran da wani malamin ma yazo za ka yi rawa kafa ke ko kun fahimta jama'a shi yasa kullun ɗaliban ilimin aka ce zo kai wa'azi sai ce to ni ya zan iya yin wa'azi a gaban kamala to kenan in baka yi a gaban malaminka ka nuna mishi kwarewa da courage da, da, da iya tunkara abin ba kai baka ji tarihin kala rawi ba eh ba almara ba ce yana nuna maka samfur ne na abin da nake so in gaya maka wanda ya faru a tarihi kala rawu ya ce azumi ya tsaya ya ce malamin shi algata malam bana zan fara tafsiri sai ce mishi allawa ni kai na fa ban kai in yi tafsiri ba sai ce a malam ni kan na kai sai ce to yanzu lawan ya za a ce ga inda zan yi kwana shahuci zan yi don haka ka zo ka bude min taro da addu'a ka zauna wurin ka gani har a tashi yace zo ya bude min da addu'a kawai ya bani wuri koma gefe guda yace ne tafsiri yace lawan abu yayi Allah ya sa albarka yace to ba gashi ba mai tsoro ba ya gwaninta ko kun fahimta jama'a saboda haka lallai ka koyi ilimin tafsiri sannan ka iya to ilimin tafsiri kuma ba shine fa kaje ka dauki littafin Yusuf Ali Mamaduke Piktal kaje ka dauki Taqiyuddin Al-Hilali kaje ka dauki fassara Abubakar Gumi kaje ka dauki fassara Malam Wane ko kuma ka ji tafsirin Wane a kasar kai kuma kaje ka ne ba a'a akwai ilimi ne rubutacce da malamai suke koyarwa kamar yadda ka san ana koyar da kai physics da chemistry da mathematics da menene menene a hada daga karshe a mai da kai likita ta hanya haka haka za a karantar da kai waɗannan ilmomin sa'annan sai a nuna maka to yaya ake tafsiri to sannan malamin ka yazo ya ce yi tafsirin mugji ya zauna ya baka wuri sai ya baka kamar wata guda kana tafsiri a gaban shi tukuna ba zai ce maka uffan ba sai bayan wata guda sai a zo ana hasa baka ana tattaunawa ba irin wannan abin da suke na digiri ba fa ka ce wai dan kaje kayi defense an kira wani external wane ne an kira wani internal an kira ba wannan ba wannan kawai ana ana ana yaudarar mutane ne malaman farko yadda suke in za a graduating ɗalibi jama'a za a zaunar da shi ne wata guda malam ya ce ka zauna kana tafsirin ingici ka zauna kana karatun bukhari malam ba zai ce maka uffan ba duk kuskuren ka da daidai da shirme yana nan yana sajjala yana rubutawa sai bayan wata guda sannan ga zai gayyato malamai yan uwan shi ya ce su zo su taya shi jin wani ɗalibin shi da zai yayi a je a kira maka manyan malamai kowanne kura ne kuma ba za su ce maka uffan ba duk ayar da ka ja kai kuskure ba za su duk shirman da kai amma suna nan suna rubuta sai ranar da za a zo tattaunawa ta ƙarshe sai malamin ya ce mulahazat ga abubuwan da ya lura a wurin tafsirin kaza kaza kaza yayi kama kwana uku ya maka naƙadi tukuna sannan sai ya ce algafata malamai cikin ku ƴan uwana da na gayyato ku ku taya ni menene ku kuma kuka fahimta game da wannan ɗalibin nawa su kuma su bada nasu mulahazat din sa'annan ne sai a fitar da aggregate ɗinka a ga ka cancanta ko kuwa a ce a a ka zauna sai nan da shekara biyar kuma ba irin yanzu ka ji ka iya kawai sai ka gudu ba sai dai malam ya ji ka ka biya kudin tashar rediyo ana sa tafsirin ka ka yaya kanka ina fata an gane wallahi shi yasa zaka ga a lokacin ka ji an ce takharraja fulanun ala fulanin wane ya kyankyasu a hannun wane wane shi graduating wane wallahi sai kai mamakin ya sun dahu ne da karatu da gaske ake yi yanzu duk abin ya zama kamar yadda kuke faɗi da harshen zamani sharp sharp eh an sojan ujuku ka san lokacin da ake yakin ujuku sai a shigar da kai wata kwana a nuna ma ga yadda ake bindiga sai a ce shiga wuce a tafi inugu to shine sojan ujuku in ka je karshen ta zaka harbi wani sai ka tada kanka sojan ujuku kenan Allah ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji wannan ka'ida afwan tukuna ka koya ka iya na biyu a lokacin da malamin ka ke koya maka sai rinka faɗa maka littafan tafsiri da ake dogara da su a kaza waɗannan ana dogara da su a kaza waɗannan ana dogara da su a kaza sannan yana gaya maka mecece kima ta tafsiri mecece kima ta lugha misali tafsirin al-imamu abu hayyan al-andalusi yana da kima al-lughawiyya amma kima al-aqdiyya ba shi da ita tafsirin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yana da kima al-lughawiyya da usuliyya amma kima al-aqdiyya ba shi da ita tafsirin abubakar ibnu al-arabi yana da kima al-fiqhiyya amma min an-nahiya al-aqdiyya babu malan ya nunnuna maka haka ya ne maka haka fa yana sa ka kana siyo tafsiran kuma kai kuma kana nazari kana ƙara zuwa kana tambayar malaminka sai zama daidai lokacin ana koya maka ana faɗa maka littafai kana siyo littafan kana karantawa to sanda zai zama an yaye ka sai ya zama ka koya ka iya kana da littattafai sanda ka dawo garinku ka zauna abu ɗaya ya rage duk sanda za ka yi tafsirin kana da lokaci kuma da za ka rinka yin idadu dars shine lesson plan to in ka cika waɗannan sharuɗan guda hudu ko to in ka zo za ka yi tafsiri ma dalla da kai amma in ɗaya daga cikin sharuɗan nan ya gaza ko to tur da tafsirinka shine dole ka koya ka iya kana da littattafan kuma duk sanda za ka yi sai ka yi revision kuma sai ka yi lesson plan malaya kai ne tsohon tita to kun gada za a saka waɗannan presidents waɗannan dokokin da ƙa'idojin da sharuɗa akan tafsiri ko za ku ji masu tafsiri sun ragu amma kuma za a samu qualitative tafsiri to qualitative muke so ko quantitative halaka ce wannan ayin malamin nan zai na kalu rabbuna Allah kuma mustaqamu eh ko ka ƙara su karshen ta da na suratul azab na'am tatanazzalu ne go tatanazzalu alaihim
tatanazzalu alaihim almalaikatu ko Allah ta khafu wala tahzanu na'am jazakallahu khairan to jama'a kun deji na'am wakila a wata fadar kuma akai wata fassara da cewa istaqamu ala ta'ati abinda ake nufi da innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu istaqamu ala ta'ati wadanda suka tsayu akan da'a yuqalu a larabci ana cewa aqama wastaqama aqama ya tsayu da shine ya tsayu da ba tsayuwa ba kawai kama shine ya tsayu aqama ya tsayu da wato ya tsayu da imani ya tsayu da biyayya muta'addi ne transitive and the intransitive verbs a cikin english grammar wannan yana buƙatar object of the sentence wancan kuma ba lallai bane هذا يتطلب إلى مفعول وهذا ما يتطلب أقام واستقام كما يقال أجاب واستجاب أكن شيء أجاب wastajaba gashi na malam ya tattauna wannan yake cewa minhu qawlu ka'ab ibn sa'ad al-ghanawi wada'in da'a ya man yujibu ila nida ila nida falam yastajibhu inda zaka yujibu mm mala ya cike da wake ne wanda yake yana daga cikin diwanul arab Allah maraukakin sarki ya taimaka jama'a ƙarshen wannan babi kenan wanda malam ya tattauna mana dangane da ayyuka na imani ko an fahimta jama'a bari da Allah tun da za mu cike babin ɗanyo mana tankaɗe da rairaya na abubuwan ma'ana duk abin da ka ji daga cikin rukunan musulunci da duk wata doka da ka ji a cikin alkur'ani a yi to tana daga cikin ayyukan musulunci to tambayar su ne waɗannan ayyukan imani ne su ko ba imani ba imani ne ba mukammilatul iman bane a in baka da su baka da imani baka sallah baka azumi ba ko baka ɗaya daga cikin su baka da imani saboda haka ku kiyaye jama'a abinda wannan babin yake nuna mana shine waɗannan ayyuka ne in kaga mutum ya ne to kaga mumini to duk abin da aka ce kayi da mumini kar kayi wa mumini to wannan mutumin shine mumini ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to sannan sai wannan maganar da yau muka cike da ita magana akan muhimmancin iya ilimin hadisi da cewa ta hanyar shi ake tacewa da kuma magana akan muhimmancin koyon tafsiri jama'a musamman yan uwa matasa ku daina ruduwa ku daina bari ana rudanku mutum ya ce zai tura ka ka je kai tafsiri ya koya maka tafsiri tsakani da Allah wannan regulatory body da jama'atu nasrul islam da sarkin musulmi suka sa ba sa regulating abin sai dai kawai according to fadace-fadace da ake yi amma ba suna regulating ba ne according to the, the, the, the quality of the tafsir wato kawai abin da ake tsoro kada malamin izala ya taba dan dariƙa kada dan dariƙa ya taba dan izala abin da ake magana kenan a ƙarƙashin jama'atu nasrul islam duk shekara sarkin musulmi yana tara mu sarkin binnin gwari sarkin wane shehu wane a tattaru a yi magana a sai a ce a yi tafsiri a bisa ilimi amma in ka ce a bisa ilimi me ake nufi kawai dai kadda ka taba wata dan kungiya to amma asalin an ba da muhimmanci shine muka fara tsara daurat al'ilmiya a wasu shekaru a baya waɗanda za mu dawo da su musamman ɗalibai waɗanda suke fatan nan gaba su rinka yin tafsiri akwai ɗan uwanmu abokinmu dr jalo yana shiryawa shi kuma a bauchi a can north east sai suna tattaruwa a koya musu abin da ya dace kenan malam sa'idu mai kwano yana shiryawa a north west shine a zamfara a gusau wani lokaci je sokoto abin da ya kamata a rinka yi kenan saboda mai mutane kai kana yanzu yanzu eh, technology na fm ya ba da dama jama'a misali wata shekara da zan yi wani rubutu dangane da kima ta tafsirai da ake a kasar hausa gari gari na rinka bi ina zuwa ina zama ina wuni a cikin hotel ina kama tashoshin rediyoyinsu da tashoshin fm da gidajen talbijin da haka nake ji yanzu ba a yin haka yanzu zaka zauna ne kawai shikenan in ka hau intanet zaka kama gidan rediyon kowane gari zaka kama tasha fm ta kowane gari shi yasa sai ka buga waya wani na ji ka yi tafsiri kaza sannan wani ya yi takrijin hadisi sai na ce mishi ya haƙuri wannan hadisin da riwayar muwatta ba'ifi ne riwayar da ta inganta ita ce riwayar ainihin Muhammad al-Sarraj malamin Imam al-Bukhari a cikin Musnad sai ce mala albani yaushe ka ji ne nace dazu dazu na gama jin kai ce ka zo garin mu ne nace ina daki na ma dama kuna jin rediyon garin mu nace sosai in dai ba a lahira yake ba za a ji shi in dai a duniya shine ma'ana internet din shine ma'ana internet din international network the network of the networks yana mamaki ne ya gama tafsirin kenan sai na buga mishi sai bai dauka ba can sai na sake buga sai dauka ya yi hujja da wata riwaya ne menene tana nan cikin motsa amma riwaya ta da'ifiya ce tahiyatu lillah din zakiyatu lillah menene assalamu ala nabi assalamu ala nabi tana nan cikin motsa amma da isnadi da'ifi ingantaccen isnadin yana cikin musnad ne na asarraj to shine sai yake mamaki wa kawai mahallin shahid ba sai na kawo mu content yana mamakin ya aka yi mace haka yan uwa a Kano sai in ce wani naji za ku yi wa'azi sai ce yaya in ce naji ne a gidan rediyon ku sai suna mamaki a Allah ne ya taimake mu litunzira qauman ma unzira aba'uhum Allah ne ya kawo mana wannan baiwar shi yasa ku je ku saurari lacca ta internet baiwar Allah dama sojojin amerika ne a karkashin nasa suka yi shi wajen shekaru hamsin ko sittin da wani abu domin sojoji su rinka saduwa da junansu a san nan akwai kaza nan akwai kaza nan akwai kaza karshe sai aka ce to profesoshi masu bincike na jami'a su ma a ba su dama su rinka amfani da intanet shikenan kuma intanet yau sai ya zama a hannun kowa a aljihun kowa ina fata an gane shine international network din wai duk an haɗe duniya the network of the networks an fahimta jama'a yanzu nan muna dan jona wani dan abu kiris kawai da mun jona yanzu duk duniya sai a ji mu nan ba sai an yi wani hada hada ba ba sai an tada wata area ba yanzu saboda me ko ina yanzu kake akwai network na fata an gane ba ganin da samari za su zo neman yarka suna jin tsoro sai sun dan sawa dogon riga ta ƙarya saboda sai yaudare yanzu fa babu yana da waya tana da waya shikenan yana da network da ita ya turo sako dan aike ya zo ya sallama da ita ta fito shi kenan baka sani through the network Allah ya kiyaye dan haka jama'a kun ji wannan dan haka a dage insha Allah ta'ala akan ainihin a koyi ilimi sannan abin nan wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am bai ruwaici hadisi a wurin shi ba eh tabi'i ne mukhdarami kawai abinda ban karasa ba kenan tabi'i ne mukhdarami mukhadaram shine wanda ya ga annabi amma bai riwaya daga gare shi ba shi ya fi tabi'i daraja bai kai sahabi ba babu bayani أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجئة babin da ke bayani akan cewa ayyuka na musulunci da ake yi to ɓangare ne su daga cikin imani kenan ba za ka taɓa raba imani da aiki ba ba za kuma ka taɓa cire ayyuka daga cikin imani ba wato wata matsala ce babba ta taso jama'a kusan shekaru sha biyar da ta gabata ko fiye da shekara sha biyar ta kai shekara sha bakwai sha takwas ko ma ashirin muhammad nasiruddin albani ya rubuta wannan littafi wanda asali an tsukuro shi ne daga cikin littafin shi silsilatul ahadith sahiha gashi hukum tariki sala ina hukuncin musulmin da ya bar sallah sai ya kawo wani hadisi akan shi ne gini hadisin sahihi ne yana cikin musnadul imam ahmad da sunan ibn maja wata ran zirru dan hubaishi yace malamin mu huzaifa yace mana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace nan gaba za a shafe musulunci musulunci zai shafe gaba ɗaya kamar yadda riga mai zane take kodewa har a waye gari babu sallah ba azumi ba zakka ba hajji ka'aba ma ba ta a lokacin sai annabi ya ce sai ya rage kawai musulmin lokacin duk wanda aka taba zai ce la ilaha illallah la ilaha illallah ne musulmi ne sallah fa sai ce sallah ya to mun taba jin wasu kakanninmu da suna yin wata ibada sallah azumi fa eh to shi ma an ce da akwai wani wata wai da ake yin azumi wai ramadan ko saboda su basu ma taba gani ba wai wai suke jin labarin an taba yin ramadan ha haji eh wai da kakannin mu na zuwa wani gari mai suna makka wai ana yin ibada wai akwai daki a garin a lokacin komi ya rikice abin da ya rage na musulunci kawai shine la ilaha illallah manzo Allah ya ce dare ɗaya za a bi a ɗauke ƙur'ani gaba ɗayan shi duk wata takarda duk wani alaramma duk inda ƙur'ani yake kaf za a manta shi kuma rubutun shi zai shafe to sai zurra dan hubaish wanda yake shine tabi'i sai ya ce malamin shi sahabi huzaifa Allah gaba ta malam mutane ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba su ma san kaza ba ya waɗannan yo la ilaha illallah sai ta banza ce ba za ta tsinanta musu ba sai malamin ya ce a a za ta kubutar da su daga wuta to da wannan hadisi sai Muhammad Nasir Din Al-Albani a cikin fa'idoji da yake fitarwa na silsilatul ahadith as-sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha sai ya ce wannan hadisi yana nuna in dai musulmi yana da la ilaha illallah a baki bai warware ta ba amma ya yin sallah ya yin azumi zakka hajji amma ya san cewa akwai amma dai baya yi to ba za ka kafirta shi ba yana nan a musulmi kuma kai ka dubi hadisin ga littafin ka karanta ka je ka dauki silsilar sahiha ka yace dan haka ba za ka kafirta shi ba yana nan a musulmi saboda a wannan lokacin ai ba wani wanda yake da wata alama ta imani ko wani aiki na musulunci in ba la ilaha illallah ba to shi ya faɗe ta kuma ya yadda to in kace shi ba musulmi bane to waye musulmi a zamanin saboda haka sai ya ce to wannan yana nuna sabani da malamai suka yi dangane da cewa mutumin da baya sallah shin kafiri ne ko musulmi yace to dole sai a ɗauko waɗancan hadisai da annabi yake cewa bainal imani wa bainal shirki as-sala al'ahadu lazi baina na baina hum as-sala tsakaninmu da kafirai kawai sallah faman taraka ha faqad ashraka faman taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallah ya zama kafiri wasu sai suka dauki wannan hadisin duk wanda ya bar sallah ya zama kafiri sai malam Muhammad Nasiruddin ya ce tun daga wani hadisi wanda yake nuna ga wasu ba sa sallah kuma annabi ya yarda cewa musulmi ne to sai a tsaya a ɗauki hadisan sai a yi musu fassara gaba ɗaya sai a ce dukkan mutumin da baya yin sallah saboda ya musulunta jahili ne akwai irinsu wanda ya musulunta san bai san komai ba na haɗu da wani dattijo daga cikin 'yan Niger Delta jama'a tun da ya musulunta 1973 ya ce bayan nan bai san komai a musulunci ba na ce mishi papa na ce papa do you know tahiyat ya ce what is tahiyat na ce a tahiyatu lillah ya ce no I don't know they never teach me anything na ce okay how do you recite in your prayers ya ce well I used to stand up just to pray to ask papa God may forgive me na ce okay alhamdulillah rabbil alamin ya ce I don't know abin da ya faru mun je aikin hajji ne jama'a ba mu je mun yi umara ba na fito sai na ga dattijo ya mai da riga na ce papa where are your hajj clothes ya ce I don't tire I, I removed them. and I say, ah, but we never do the Umara. I say, no, even Papa God knows that I am tired. to daga nan ne muka fara na ce a ka ce mun kama musulunta tun 1973 ya ce but they never teach me anything ba taba karantar da shi komi ba saboda haka alfahari yake min shi kan shi militant ne kuma shugaban militant ne yana kashe mutane shi ma don a Niger Delta in kai militant ne gwarzo ne ya ce yana kashe mutane shi ma bai san musulunci ba akwai su to yanzu wannan ba za ka ce kafiri ba ne sallah baba ya ake sallah ya alhamdulillah ya ce bai iya ban ya tashi dai zai ce Allah ya yafe mishi ya ba na ce ƴaƴan shi ce ƴaƴan shi duk sun shiga christianity wallahi abin tausayi jama'a to yanzu wannan fa musulmi ne ba kafiri bane amma ba, ina kaga sallar yaya azumin yaya to shine sai albani sai dubi waɗannan irin su ba a kafirta su musulmi ne okay mutumin da ya ce sallah ƙarya ce ya barta saboda ya ƙaryata ta sai albani ya ce sai a kafirta shi da wannan hadisi sai zama kenan an yi aiki da hadisan guda biyu to sai aka samu masu zafin kai su safarul hawali su wane ne sai suka ce albani murji'i ne ya cire sallah daga cikin mazmunul iman rikici ya taso usaimin ya ce duk wanda ya ce muhammad nasir dinil albani murji'i ne wallahi ko dai bai san muhammad nasir dini ba ko kuma bai san murji'anci ba rikici ne mai kamari aka yi shi jama'a wanda har yanzu na gaya muku akwai gugubin shi Allah kai mu karatun tun daga babin anto za mu dan tattauna abin da yasa saboda matasan mu kamar yadda kullum nake cewa dan Najeriya yana da sha'awar foreign ideology ko kuma what is news what is new what is on the news what is latest to ko yana rike da abu da ya ji wani abu kawai sai fada yaranmu da sun je karatu saudiya kaza ne misra yaman da ya je babu khalfiya babu background kamar yadda na faɗa shekaran jiya jama'a muna karatun sahihi muslim ne ko ku yi haƙuri wannan magana tana da matuƙar muhimmanci dukkan mai karantarwa ko malamin da baya ta karkarewa yana bayyana aƙidoji nagari yana tabbatar da su yana bayyana munanan akidoji yana ruguza su yana fito da abin karara akwai yiwuwar ɗaliban shi su fada duk wata hayaniya shine ne muku misali da rikicin boko haram kaf a cikinmu da muke da'awa ta ahli sunna kuma a bisa manhajin salafiya a najeriya nan a yau yan makarantar nan ɗalibai na ne kawai ba a samu kwaya ɗaya ya shiga boko haram ba amma duk malamin da ka ji a najeriya nan yana da awar salafiyanci sai da aka samu biyu uku hudu suwana ma da su aka hada aka je aka kashe malamin su ko aka je aka yi kaza me yasa saboda bayani dangane da aƙidojin aka zo ba a fassara mana yadda za mu fahimta duk sanda aka ce mu'tazilawa sai a ce wasu mutane ne a zamanin sahabbai da tabi'ai da suka yi tawaye daga makaranta Hassanul Basari shikenan kuma dai suka tafi a'a suwaye mu'tazila sai a ce kaga yan tatsi ne su mai kala kato mai tatsi ne su ne mu'tazila kaga su Usman dan gungun da ya fita daga Izala waɗannan da ake cewa wai ƙur'aniyuna su ne mu'tazilawa to shikenan yanzu kaga ɗalibi zai fahimta suwane ne jahmawa sai a ce su ɗahir bauchi da su sharu sale waɗanda suke cewa Allah na ko'ina to su ne jahmawa shikenan to yanzu kaga ashe gasi yana gani a ƙasarsu yana ji to shikenan amma sai zama kawai sai a ce ku duba wannan karatu jama'a habbatu sauda habbatu sauda haka aka yi ta ce mana in aka zo karatu sai a ce wani abu ne sai a makka ake samo shi sai fada Allah ya cece mu a hannun masana daga cikin malamai sai suka nuna mana ai ga habbatu sauda sai muga a habbatu sauda a lokacin nan ni har zuwa yanzu ma kanin mahaifina ma yana siyarwa sai na tafi sai ci ai gashi nan bakin algaru kenan sunan yake nan da Hausa bakin algaru kawai haka Hausa ke cewa bakin algaru shikenan duk waɗannan abubuwan ba a iya fassara mana su sai ake ga fitintunu na faruwa a kasar ku ba za a iya tracing nasu back ba sau da haka suwaye khawarijawa sai a ce yan boko haram su ne khawarijawa to shikenan yanzu kun karantar da ɗalibanku da zaran abu ya taso kafin su cinkari malamin su ma sun gane wannan aika zane to amma sai zama da abin da aka zo sai a yi musu dungu da abin da aka zo sai a yi dungu to me zai faru dole irin waɗannan hayaniyoyi in suka taso wannan ɗalibin sai kaza ya mishi kama da kaza sai ce yau ai malamin ma yana karantar da kaza yau ai malamin ma kaza shikenan sai ce ai duk ɗaya ne saboda haka kafin a ankara waɗanda suka kai kashi tamanin bisa ɗari cikin da'awar boko haram su ne waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ahalin sunna imma ɓangaren izala imma ɓangaren salafiya sai da tafiyar te nisa ne aka samu yan ɗariƙa kamar kashi biyar bisa ɗari aka samu yan tatsinan ƙalaƙato su kuma suka cike kashi sha biyar ɗin to daga baya kuma su wane da wane su kuma suka shiga saboda bukatunsu na siyasa da bukatun za a rinka kawo musu kuɗaɗe na security suna ci amma originally ita wannan aƙidar waɗanda suka yi tabanninta to waɗanda suke rinka danganta kansu ne zuwa ga ainihin ahalus sunna wannan hakika ce wadda yake ba mu isa mu kaurace mata ba kuma ina faɗin haka ne don malaman su gane kuskurensu da suka rinka zargina ni albani akan shi albani fitowa yake yana faɗa ɗaliban shi komai ƙarara ta najeriya in baka faɗi ƙarara ba ba ya fahimta in baka faɗi ƙarara inda za ka daɗe kana ta kwatance sai ba zai gane ba amma da ka ce mishi kaga suwa ne eh to su ne masu aƙida kaza kaga kaza eh su ne kaza kaga kaza su ne kaza kaga kaza su ne kaza an daɗe ana cewa yan ahmadiyya yan ahmadiyya wai zai gane yan ahmadiyya sai ka ce yan kadiyaniya ga sunan suna da masallaci a Yoruba Street haka nake buga misali karara ga masallacin Juma'an sunan kafin a kai masallacin Juma'an yan dariƙa a Yoruba Street sai kowa ya gane waɗannan ne sai a ce eh to suna da Qur'anin su daban suna da annabin su daban suna da kaza kaza to amma ba haka ba jama'a an kai nan afkar bookshop a cikin ABU a ITN har sayar da littafansu ake ba a san cewa kafirai bane ba a sani ba suna da annabin su daban suna da nasu Qur'anin daban to amma sai ake ganin kawai kamar wata kungiya ce kamar wata dariƙa ce amma wani addini ne daban ga masallacin su suna da masallaci har yanzu yana existing a nan Yoruba Street to dole ne sai malamai sun rinka fitowa suna fayyace wa mutane dan mutane su rinka fahimta in ba haka ba menene yasa ake tafsirin alqur'ani da larabci a sake fassara da larabci eh da larabci kuma sai a fassara da larabci wai ana ganin can baka fahimta ba to ka ganin shi da wannan kalmar kama musa ya ce mu'tazila mu'tazilawa a dole a bayyana yan kalakato yan tatsi ne sai a ce su marwa mai tatsi ne sai usmanu dan gungun da ke izala da to yanzu su ne mu'tazilawa to kaga kowa zai fahimta sannan sai a kawo basic aqidojin su to shine a cikin wannan babi mala yake cewa babu bayani annal imana minal annal a'mala minal imani ayyukan musulunci to suna daga cikin imani su ma imani ne wa annal imana yazidu wa yanqusu kuma imani na karuwa yana raguwa imani na karuwa da karuwa ayyuka na imani imani na raguwa da raguwar ayyuka na imani misalin yin sallah akan lokaci imani ne to sai kana sallah akan lokaci sai ka daina sallah akan lokaci to da imanin ka hauhawa yake to yanzu sai sauka kana nan kuma sai ka daina yin wata sallah kana ci gaba da yin wata sai imanin ya ƙara raguwa to kana nan kana yin sallolinka biyar akan lokaci kana wani matsayi na imani sai kuma kana kula da nafilfili sallolin dare sai imanin ka ya ƙaru sai kuma kana kula da nafilfili kabaliyat da ba'adiyat su ne nafilfilin da ake kafin azahar bayan la'asar bayan azahar bayan magariba kafin misali waɗannan nafilfili sai imanin kai ƙara ƙaruwa sai kuma ya zama kana zuwa masallaci da wuri ka zo bayan kayan nafilfilin ka yi ta karatun alkur'ani ka yi ta zikiri ka yi ta tasbihi ka ga nan ka ƙara aiki ko to aikinka ya ƙara imaninka don haka imani yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyuka imani yana raguwa da raguwar ayyuka to in ka ƙara ayyuka sai imani ya ƙaru in ka rage ayyuka sai imani ya ragu to barka ji akwai sanda yake kuma baka rage aiki na gari ba ko ɗaya sai ka bullo da ayyuka na sabon Allah su ma sai su rage imaninka kana nan duk abin da ka saba yi na da'a kana yi sai kuma ka bullo da wani saban Allah to sai imanin ka ya sauka wannan ita ce aqidar ahlus sunna to sai malam yace warraddu alal murji'a da kuma raddi ga murji'awa to su wane ne murji'awa su ne mutanen da suke cewa imani abu ɗaya ne da imanin wannan da na wannan ɗaya ne don haka sai ka ji suna cewa da imanin annabawa da kowanne irin musulmi mai sabon Allah sai ce duk ɗaya ne a wurinsu imani abu ɗaya ne mataki ɗaya ne ba wanda ya fi wani baya raguwa baya karuwa to duk mutumin da kaji yana faɗin haka ko to murji'i ne to kaga sufaye suna da wannan aƙidar masu ɗariƙu suna da wannan aƙidar na biyu dukkanin mutumin da yake ainihin lamunce maka saboda imaninka ya nuna cewa sabon Allah ba a bakin komai ike ba tun da dai kana da imani to wannan murji'i ne don haka suna ji suna gani kuna sata kudaden jama'a kuna fasikanci ba ku damu da Allah ba sai ce ba komai almuhimmu dai ka bar kudin sadaka za su yi maka fidda'u to kaga masu yin fidda'un nan to murji'awa ne su ne waɗanda suke ganin ai in dai da imani to saɓon Allah ba zai maka komai ba amma dai su ka bar musu tasu salalar ina son ku gane to murji'awa ne to yanzu akwai su a Najeriya ko babu akwai su na uku duk mutumin da ya lamunce maka saboda imaninka ya bude maka kofar saba wa Allah baya tsoratar da kai saban Allah yana jingina ka zuwa ga imaninka cewa ai tunda kai mumini ne mumini kuma misalin irin waɗannan su suke halatta wa mutane sata a cikin dukiyar gwamnati a ce ai kai mumini ne na san wani malami wanda yake karantawa a mtd 1986 muka yi wannan maganar ya same ni a shagona a muciya yana karantar da polis ne sai muka zo muna magana sai magana ta zo akan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun malbasu haram wa ghudhiya bil haram to yanzu shi da suke bashi abinci yana ci suna zuwa suna zalunci yaya kenan sai ce ai Allah yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ya ku bayina da kuka yi kanku ta'adi kar ku yanke tsammani daga rahama Allah Allah yana gafara zunubai gaba daya sai na ce yanzu ka dogara da wannan ayar kenan kana ganin zalunci da 'yan sanda da wasu jami'an gwamnati suke yi ba komai sai ta to dubi fa Allah yana cewa inna Allah ya gafiru zunuba jami'an to yanzu duk mutumin da ya dogara da ayoyin rahama ya yi sakaci game da saban Allah to murji'i ne to ga sunan sai su baka fatawa sai su ce ai ko ka ɗauki kuɗin gwamnati ba komai ai kai mumini ne kuma ya kaɗi bi rabanka ne tambayar shi ne ya aka ya zama rabo tun da ba a raba ba ya aka ya zama rabo tun da ba a raba ba sannan ya aka yi saboda imanin shi za ka iya kare shi daga shiga azabar Allah a cikin abin da ya da gangan to aƙidar musulmi a nan ta iya waka ce to menene daidai shine ana kwadaitar da kai rahama da aljanna saboda imaninka ana kuma tsoratar da kai azabar Allah saboda sabanka don haka ce maka ake bar saban Allah saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki mai tsananin uquba ne amma kuma kakkaɗe bi rahama rai daga rahama Allah saboda Allah mai rahama ne to kuka dubi wannan shine daidaitawa jama'a to don haka dogarar da mutum a jikin imanin shi a yi mishi sassauci game da saban Allah to murji'anci ne aqida tasu ita ce la yadurru ko la tadurru al-ma'asiyatu ma'al iman tunda dai kana da imani ko ka saba wa Allah babu komai jama'a kun ga irin waɗannan aqidojin duk suna nan a cikin mutanen mu a ƙasashen nan shi yasa akwai aiki akan ahlus sunna wa'azin ƙasa ko na mako a irin yadda ake yin shi kadai bai isar ba don ko da za a yi wa'azin ƙasa a rinka ɗibo matsalolin aƙida da tauhidi ana fayyace su ba su isar ba sai kuma kowane malami ya koma lungunsu anguwarsu kwarkwadarsu yana karantar da littattafai ana ɗaukan ilimi na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to da bayanin raddi ga murji'awa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yace wa ma zadahum illa imanan wa taslima lokacin da kafirai suka zo suka kewaye annabi da sahabban shi a Madina a lokacin yakin Ahzab munafikai suka rinka dura wa sahabbai ruwa a ciki suna suna ba su tsoro suna cewa innan nasar qad jama'u lakum fakhshawhu mutane sun yi muku taron dangi sun tara kami za su karar da ku wallahi tallahi ku ji tsoro ku gudu menene ya faru a lokacin sun gudu ba su gudu ba shine Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abin da wannan ya kara musu sai imani da sallamawa yanzu anan mun ji imanin sahabbai ya karu ko to imani na karuwa kamar yadda yake sallamawa ma submission tana karuwa akwai mutumin da da baka saki jiki da shi ba amma sai kaga daga baya ka saki jiki da shi to yanzu sakin jiki ma yana karuwa kenan ko to imani ma yana karuwa wannan ita ce aya ta 22 cikin suratul ahzab wa qala jalla dhikruhu Allah da ambatan shi ya daukaku yace wa yazdadal ladina amanu imana kuma Allah na ƙara wa muminai imani to yanzu ku dubi duk da waɗannan ayoyin fa saboda ilimin mantiki da falsafa da ilmul kalam murji'awa suka take ayoyin kawai sai su ɗauko aƙida sai su ƙaƙaba sai su ce ai a hankalce sai su gabatar da hankali akan nasu ga Allah yana cewa Allah yana ƙara muminai imani su kuma sai su ce a hankalce ba zai yiwu a ce imani zai ƙaru ba sai ce ga ayoyin ƙur'ani sai su ce a'a ai hankali shi ya fara zuwa kafin aya ta zo don haka ana gabatar da hankali akan nasu duk abin da ya batar da su kenan don haka ku daina karantar da ilimin mantiki da falsafa da ilmul kalam wajen sanin Allah ba a da bukatar su rudani ne kawai za su kawo a duba tauhidi a cikin alkur'ani yanzu wannan ayar tana cewa Allah na ƙara muminai imani sai wata ƙa'ida ta mantiki sai ta ce amma a bisa ka'ida kaza to imani baya karuwa sai ka ji mutum ya zo ya yi magana da zaran amce mishi ga ayar qur'ani sai ce kai ka isa ka fahimci aya ne yo dan me ba za a fahimce ta ba Allah madaukakin sarki ya saukar da qur'ani da me lisanan arabiyan kana jin larabci to duk abin da ka ji wanda bai saba wa abin da yake sananne a addini da larabci ba a cikin qur'ani haka ake nufi saboda haka jama'a Allah yana ƙara muminai imani wannan aya ce ta 31 cikin suratul mudaffir wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai albarka da daukaka yace fa ammal ladhina amanu su dai muminai fazadathum imana idan aya alqur'ani ta sauka sai ta ƙara musu imani su kuma munafikai fa shikenan sai ta ƙara musu ainihin kafirci a bisa kafircin su bijirewa a bisa bijirewarsu ina fata an gane fa amman ladina amanu fazadathum imana mu'minai su kam aya in ta sauka sai ta ƙara musu imani yanzu wannan yana nuna mu'minai na ƙaruwar imani ko to aya ta 134 kenan 24 cikin suratul tauba wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da daukaka yace fakhshawhum fazadahum imana haka ce ai mutane sun yi muku taron dangi ha ku ji tso eh innan nasa qad jama'u lakum sune shine wancan farkon wancan ayar da na kawo to fakhshawhum ku ji tsoron mutane fazadahum imana sai wannan firgita sun da ake kuma sai ta ƙara musu imani wannan ita ce aya ta 173 cikin suratu ali imran ba 73 ba masu rike da maktabal islami za su ya sa 73 ko amma ana ku fa me yasa 173 shine daidai Taba ta al-maktabul islami ya sa 100 ya sa 73 amma 173 wa qala azza wa jalla Allah mai buwa da daukaka yace liyazdadu imanan ma'a imanihim liyazdadu Allah madaukakin sarki yayi wa muminai daraja ko yayi wa muminai daukaka domin me su ƙara imani ma'a imanihim liyazdadu imanan ma'a imanihim domin su ƙara samun imani a bisa imaninsu kaga qur'ani yana tabbatar da mai karuwar imani aya ta hudu cikin suratul fathi wa qawluhu subhanahu wa ta'ala haka kuma maganar Allah mai tsarki da daukaka da Allah yace wal amalu salihu yarfa'uhu ilayhi yas'adu al kalimu tayyib maganganu masu daɗi in aka yi su kabbara karatun qur'ani tasbihi zikiri addu'a sai su ɗaukaku sai su tafi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wal amalu salihu hakanan aiki na gari yarfa'uhu yarfa'uhu Allah maɗaukakin sarki na ɗaukaka shi ko kuma yana ɗaukakuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to yanzu cewa wal amalu salihu yarfa'uhu aiki na gari yana ɗaukakuwa ma'ana in ka fahimci ayar a bisa yadda bagawu yake so ka fahimce ta shine me yana tashi daga ƙasa yana yin sama yana ɗaukakuwa aya ta goma cikin suratul fatir suratul fatir gashi sai yace ai yarfa'ul amalu salihu al kalama tayyiba yarfa'ul amalu salihu aiki nagari yana daga magana wadda take mai daɗi aiki nagari yana daga magana mai daɗi kaga yana daga ta ta yi sama daga inda da take ƙasa to a cikin taba'a ko kuma nuska ko abin nan da nake rike da ita ta almaktabul islami akwai ta'aliki wanda ainihin su malam sha'ibul arnaud suka yi na haka waɗanda suke rike da sauran taba'at sai su dan saurara kaɗan ta'aliki ne dan sadara biyar haka yace qala abubakar ibn al-arabi al-imam abubakar ibn al-arabi ya faɗi galibi in kaji ibn al-arabi yayi magana irin wannan ɗayan wuri uku ne ko dai littafin ahkamul qur'an nan ne aka ciro wannan magana ko kuma littafin arizatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi ko kuma littafin qanunut ta'wil littafi ne wanda ya kawo su dokoki game da fassara alqur'ani da bangaren aqida da sauransu in ba haka ba sai littafin shi shahararre al'awasin min alqawasim fi tahqiqi mawqif as-sahaba ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wa sallam qala qala abu bakr ibn al-arabi inna kalam al-mar'i bi dhikrillah ibn al-arabi yace idan mutun ya ambaci Allah madaukakin sarki hmm illam yaqtarin bihi amala salih lam yanfa' in mutum ya ambaci Allah in yi zikiri in kai kabbara salati zikiri tasbihi ko kun fahimta matukar baka hada shi da aiki na gari ba yana kokarin fassara ayar ne domin gashi bagau ya fara fassara cewa yarfa'ul amalu salihu al kalam tayyib to sai ibn al arabi yake cewa abinda ayar take cewa shine duk sanda kai zikiri duk sanda kai wani tasbihi in baka hada da aiki na gari ba to wannan zikiri ba zai amfani ba li'anna man khalafa qawluhu fi'lu li'anna man khalafa qawluhu fi'luhu fa huwa wabalun alayhi domin duk wanda magana shi ta saba wa aikin shi to wannan magana tashi ta zama azaba akan shi ta zama dalilin da Allah zai azabtar da shi wa tahqiqu hadha yadda za a tabbatar da wannan maganar sai a ce anna al-amala idha waqa'a shartan fi qabulil qawli aw murtabitan idan Allah ya saukar da wata doka yace zikiri kaza sai an yi aiki kaza ake karban shi ko aiki kaza sai an yi zikiri kaza ake karban shi an alakanta su ko to fa innahu la qabula lahu illa bihi ba za a karbi wannan aikin ba sai da wannan zikirin dauki sallah la salata illa bi fatihatil kitab to ka tashi sallah tsaf kai kabbara ka runguma hannunka kai duk abin da ake na zikirori amma an ka zo karatun fatiha sai kai shiru sai kai ruku'u ka idar da sallah tsab duk abin da ake gani a zahiri kayi amma kuma ba ka yi karatu a ciki ba to yanzu ingancin wannan aiki na sallah yana makala da me da wannan karatu na suratul fatiha to tunda ba kai ba fa to babu ita to shine ibn al-arabi yake ce maka duk aikin da aka sharɗanta mai wani zikiri to idan har baka yi wannan zikirin ba to ba za a karba ba fa inna ko kalimahu tayyib yuktabu lahu domin maganganunka da kake masu daɗi karatun qur'ani zikiri salati ana rubutawa wa aha fa innahu la wa in lam yakun aha shartan fihi idan kuwa ya zama wannan aikin ba a shartanta mai zikiri ba fa inna kalimahu tayyib yuktabu lahu to sai a rubuta mishi maganganun shi na dadi zikirorin nashi wa amalahu sayya wa amalahu sayyi yuktabu alaihi sai kuma a rubuta mai mugun aikin shi ina son ku fahimci magana da ibn al-arabi yake idan aka ce ga wani ibada wata ibada ta aiki amma tana da sharaɗi na zikiri idan ba yi zikirin ba bata kamar jifan shedan jifan shedan a wurin aikin hajji sharaɗi ne sai kayi wannan kabbarar ba jifan ba kadai to yanzu an alakanta su yanzu sallah an sharɗanta fita daga cikinta sai ka ce assalamu alaikum kana zuwa ka gama tahiya da duk abin da ake kai sai ka tashi kai tafiyarka kaga sallah ba ba saboda an alakanta ta da me da wannan zikirin idan kuwa ya zama aiki kaza ba a yi mai sharadi da zikiri kaza ba sai malam ya ce to anan zikirinka salatinka kalmominka masu daɗi sai a rubuta su sannan ayyukanka munana su ma a rubuta su wataqa'u almuwazana bainahuma sai a auna tsakanin ayyukanka na gari da kalmominka na banza thumma yahkumu Allahu haka ne bil fawzi wal ribhi wal khusran sannan sai Allah madaukakin sarki ya hukunci da cewa ka dace ko kai gamdakatar ko kuma kai asara abinda wannan maganar take nufi jama'a shine duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya sharɗanta wata magana da wani aiki to sai kayi su yake karbe duk lokacin da Allah ya sharɗanta ya kafa maka wata ibada bai sharɗanta maka wani zikiri ba to in kai wannan aiki yayi to da za ka yi wata ashariya kuma a gefe fa wannan ashariya ba za ta zo ta bata ba da za kuma a sharɗa a ce maka ka yi zikiri shi kuma wannan zikirin ba a alakanta shi da wani aiki ba da ka gama yin zikirin misali sai kuma ka tafi sai kai wani mugun aiki ba za a ce wannan zikirin ya ɓaci ba saboda me ba a alakanta su ba ko kun fahimta jama'a to wannan dai sharar fage ce malam yayi da waɗannan ainihin ayoyi to ga kuma hadisai nan waɗanda malam zai zo ya kawo mana za mu zo mu tattauna a kansu in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wani ya rubuto tambaya tun makon da ya gabata amma dai sai yanzu aka bani ita tambayar shi ta farko in yana kusa ban fahimci rubutun bane kamar yana cewa alkazibu ina karanta ne yadda ya sa alkazibu laisa qalilan to ko haka ne yake nufi haka ne naga alkazibu da shadda akan abin nan shin hadisi ne ko maganar larabawa to ya kamata dai in san me kake nufi tukuna amma dai tambaya ta biyu yana cewa menene hukuncin liqabi Allah wannan bahaushe ne liqabi ma ce liqabi menene hukuncin liqabi a addinin musulunci shin farilla ne ko mustahabbi ne duk matar da ta yi ado a fuskarta haramun ne ta fita da fuskarta ta sai ta yi ɗayan abu biyu ko sai ta wanke ko kuma wajibi ne ta sa niƙabi duk matar da ta zama fuskarta tana nan ba ado a jiki ba wani makale-makalen zobe a hanci ko wani jagira ko wani abu fuskarta tana nan to nan ba lallai ba ne sai ta sa niƙabi amma in ta sa niƙabi to ya fi dacewa karanta littafin jilbabul mar'atul muslima da kuma doguwar muƙaddima shi mai suna ar-raddul mufhim ko ar-raddul mufham Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka niqabi kaji matsayin shi dole ne mace ta sa inda ado a fuskarta wasu musamman malaman Saudiya suka so sun tsaya ne akan niqabi dole ne na haka sai suka ce ai ita kanta fuskarta ta ita kanta fuskarta ado ce a wannan kuskure ne ka saki wannan magana mutlaqan wata mata in kaga fuskar ta kau da kai kake yi na fata an gane saboda akwai wani adibi wani shedani da ya ga wata mummunan mace yana ganin ta sai ce wa izalu hushu hushurat sai in aka tara dabbobi wannan ɗaya daga cikin dabbobi ce eh mata da yawa fuskarsu amma kan ka shiga cikin chinese da waɗannan fuskarsu duk iri ɗaya ce da ta maza da ta mata gaskiyar lamari dai niqabi yana zama wajibi ne kadai in akwai ado a fuska nabi sai ko malamai suka ce ko in ana ganin akwai wata fitina amma dai in ba haka ba asalin niqabi mustahabi ne a sashi sai dai ana karfafan mutane cewa tunda mustahabi ne a bada muhimmancin sashi din kaje a saurari laccata da ne da dadewa na sanya mata jilbabi tambayar shi ta uku yace shin idan dan wata kungiya ya bi qur'ani da hadisi shin ya zama dan salafiya a zama dan salafiya ma'anar shi shine bin alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu din so bin alqur'ani da hadisi kadai ba shine ake kira salafiyanci ba domin kai za ka yi mamaki in ka je ka samu wata 'yar iska ta caɓa ado ta sa jambaki da gazar da miniske ta ɗame jikinta a jami'a azhar tana yin digiri akan me akan hadisi da sunna in ka taba ta kef hada sai ce maka la hada itmarun bin rasul sallallahu alaihi wasallam sai ai wannan bin umarnin annabi ne annabi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal fatajammalu ibadallah ai Allah kyakkyawa ne kuma yana son ado saboda haka wannan abin da ne Allah ma yana so kaga yanzu nan hadisi ne take hujja da shi amma sai a ce haka salaf suka fassara Imam al-Baihaqi ya ruwaito riwaya sahihiya daga As-Sayyida Aisha to kaji salafiyanci yanzu zamu fassara wancan hadisin ne wata ƴar yayanta Aisha tana da ya mai suna wa mai suna Abdurrahman wanta ‘yar shi sai ta shigo gidanta da gyale mai shara-shara yana bayyana cikin jikinta da adon jikinta sai aisha ta fusge wannan gyale sai ta tsaga shi sai ta watsar sai ta ɗauko mata hijabi mai faɗi mai kauri sai ta sa sai ta lullaba jikinta sai ta ce mata baki san cewa suratun nuri ta sauka ba Allah ya umarci mata da su rufe jikinsu su rufe adonsu? To kun ji fassara salafiya to yanzu in kai haka ne, to sai a ce to ka zama salafi. Amma ba haka ba duk waɗanda kake ji sun bata daga cikin hawarijawa da murji'awa da mu'tazilawa za su samu wata aya ne sai su makale da ita za su samu wani hadisi ne sai su makale da shi duk wannan abubuwan nan da masu ɗariƙu da sauransu suke kun sun cewa daga ƙur'ani suke kafa hujja misali suratu taha ya musa innani ana allahu la ilaha illa ana daga wannan ayar su ibn arabi da sauransu suka cira wahadatul wujud cewa ga allah ya ce wa musa ya musa innani ana allahu ni ni ne Allah la ilaha babu wani abu da ake bautawa illa ana huwa sai da ya zama ni ne shi wannan abin don haka fa'abud ne bauta mini don haka duk abin da kake bautawa to Allah ne shi ne addinin su ibn arabi shi ne yake cewa addini dinil hubbi an na tawajjahat raka'ibuhu faddini dini wa imani ya ce fa'in ni ya tauran fil masajidi raki'u wa inni tauran fil kana'is rati'u idza kuntu fi hukmi ash-shari'ati 'asiyan fa inni fi hukmi al-haqiqati ta'i'u yace wata ran zaka ganni wurin gunki ina sujuda wata ran masallaci ina sallah wata ran a coci ana hallelujah da mu ake service yace addinu bi dinil hubbi ni addini na na hadin kai ne an na tawajjahat raka'ibuhu duk inda ka roka addini ta kai ne fa dinu dini wannan addini nawa ne wa imani kuma na yadda da shi ya ce in ka dube ni a shari'a za ka ce lallai na saba wa Allah ya ce amma a haƙiƙa ba wanda ya kai ni bin Allah don ƙaddara ni bin muksun Allah ba ne wa ƙaddara musu duk inda Allah ya kaɗa ni tafiya nake ba na ta to na fi kowa biyayya to yanzu kaga wannan addinin ko yana tabbatar da cewa duk addinai ɗaya ne su ne wa'adatul wujud ko wa'adatul adiyan ko makamantan haka to amma mecece hujjarsu su ayar ƙur'ani cikin suratu taha ka karanta jawahir ma'ani wannan ita ce hujjar tijani akan aqida wa adak lujud yana nan a cikin jawahir ma'ani to kaga yanzu ƙur'ani suke kafa hujja hadisi za su jawo su ce me manzon Allah ya ce uzkurullaha hatta yuqalu majnun ku yi ta zikiri har sai an ce muku mahaukata yanzu wannan menene hadisi ne ya kawo to shikenan in aka ce duk abin da aka na ƙur'ani na hadisi za a ɗauka a hujja da shi da haka ne ahalus sunna duk wani ɗan bid'a zai shigo amma yanzu aka ce wannan ayar da ka fassara mana wane ne cikin malaman farko ya fassara ta haka to sai zuru zuru wannan hadisin eh cikin malaman farko sahabbai waye ruwaito shi waye inganta shi sai zuru zuru sai ya ce to ka gani yanzu kai ne ka kawo wannan ba a bukata addininka ne ka makale da me da qur'ani kamar masu yin yasin ana cewa ne mutum yasin a kashe shi yasin ba ta kisa to amma tsafi suke suna kashe mutane amma daidai inda suke karanta yasin duk inda suka zo mubin sai su ce ajib ya saka ya'id mubin sai su ce ajib ya kanka ya'id sai suna kiran sunayen aljanu aljanun suna tawassuli da su sune za su je su kama mutum su shaƙe shin ajali ya yi sai ya mutu sai a ce ai an yi mishi yasin a daidai sanda za a yi yasin din sai a samo sababbin tabarmi karauni tabarmi na kaba ya zauna babu komai a jikin shi yana gurza duwawun shi a jikin waɗannan tabarmin yana karatun suratu yasin ku da kuke can wajen suran kuna jin yana karatun suratu yasin amma ba yasin ce take kisa ba amma an fake da yasin ne to saboda haka mu muke kiran musulmi zuwa ga karka takaitu qur'ani da sunna a aka ce qur'ani da sunna a bisa yadda malaman farko suka zo da shi to in kai haka shine ka zama salafi amma dan ka tsaya qur'ani da sunna kawai baka da bambanci kai da suwana da suwani to idan za a bi wannan manhajin na qur'ani da sunna ko za ga duk wani dan bid'a yayi shiru saboda da ya jawo aya sai a ce an ji ayar an ji fassarar ta waye gabace ka wajen fassara ta haka yanzu ba ku ga nan gashi bagau ya kawo mana ba wal amalu salihu yarfa'uhu sai ya ce me ilaihi yas'adu al kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu aiki nagari shine yake daukan zikirorinka yake sama da su to in kai zikiri ba kai aiki na gari ba sai ce aikin zikirin ba zai tafi sama ba to yanzu wannan fassarar gashi wani malami ya gabata a kanta sai a ce kai waye gabace ka akan taka fassarar saboda haka gaskiya saboda Allah akwai bambanci tsakanin wanda zai ce shi ahlus sunna ne da wanda zai ce shi ahlus sunna ne salafi shi yasa za ku ji duk yan dariƙa duk boko haram suna cewa kansa ahli sunna amma ba wanda ko da su da baka yace shi salafiya ne saboda in an ce abin da kai kawo mana daga salaf waye gabace ka akan haka ba zai kawo ba amma an ce ina hujjar ka zai bude qur'ani to in ya zama ka fassara qur'ani ka yi aiki da shi sabanin yadda sahabbai suka yi da kai da su wane ne yafi zama shiryayye zai zama kana yin musulunci amma ba irin na sahabbai ba to yin musulunci ba irin na sahabbai ba sai a ce Allah zai karbi nasu kuma ya karbi naka yanzu misali sahabbai in suka shigo masallaci za su yi sallar jam'i sai suka samu duk an riga an idar da sallah sai kowa ya sallar shi shi kadai to kaji yadda sahabbai suke to kai kuma sai ka ɗauko wani hadisi da ke bayyana falala ta sallar jam'i sai ka zo sai ka kulla wani jam'i na biyu bayan an idar da sallah me dalilin ka sai ka ce ga hadisi Abu Huraira ya ce annabi ya ce in aka in kuka sallah a jam'i tana da lada 25 sai a ce gaskiya ne wannan hadisin shine dalilin ka naka sake maimaita jam'i na biyu sai ce eh sai a ce amma ya saba wa shiriyar sahabbai dan haka ba su fahimci abin da ka fahimta ba suka ce to ai ga hadisi ya faɗi falala sai a ce ya faɗi falalar sallar da aka yi ne ta farko don haka ka rinka zuwa ana yin wannan jam'i shine mai falala amma wannan taka ba a santa ba na haka sahabbai ta kubuce musu ta farkon sai su zo sai su tasu su daidai idan yanzu ka kawo mana hadisin falalar jam'i ni na shigo masallaci zan yi tahiyatul masjid kai ma ka shigo zaka yi tahiyatul masjid sai ka ce to tunda haka ne mu yi jam'i sai a ce a'a ba a taɓa samun annabi ya yi jam'i a tahiyatul masjid ko ya ce a yi jam'i ba amma kaga sallolin dare annabi yana jam'i sallar walaha an samu annabi yana jam'i sallar roƙon ruwa annabi yana jam'i duk waɗannan sallolin na filfili ne da sunoni amma an samu yana jam'i amma sallah ta tahiyatul masjidi to ba a taɓa samun annabi ya yi ko ya yi umarni ba don haka karkai to ba a yarje maka ka ce to ai ga hadisai na faɗin falalar jam'i ka yi to ina son ku duba duk da haka ne waɗannan masu bidiyo'i suke da umumat sai mutum ya kawo wani abu sai je ɗauko maka wani abu yanzu jama'a wallahi wani ne yana da matan shi guda hudu ba kawai sai ga wata falleliyar yarinya yana so kawai shi kenan sai wani malamin shi sai ja mishi aya wai ai Allah ya ce wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran shikenan in kun so canza mata madadin wata matar shikenan ka riga waccan ka bata dukiya mai yawa to karka karba shikenan sai je zabi dai cikin su kawai sai sake ta sai mai sai auri wannan sai ce da aya yi aiki ya aiki da aya ne a nan kasar ne aka yi haka fa kwanan nan aka yi wannan rikicin mu yake gayawa ba wai wani abu ne mai yana ba mu labari ne shine muna zaune da malam sa'idu mai kwano sai ya dube ni sai muka yi dariya sai da muka fito ya ce tausayin da ya bani ya ce wai yana fassara ayar ne a gaban ka na ce da courage da karfin hali ya fassara ayar kawai ce don haka ya saki waccan kawai sai auro wannan tun daga aya to shi yasa abinda mu muke kiran mutane muna kiran mutane ne kari akan abinda aka kira mutane a da cewa mutane su zo su bi Qur'ani da Sunna mu kuma sai muke cewa a bisa fahimtar magabata to shi yasa ake kiran mu yan salafiya mu ma muke kiran kanmu yan salafiya ba kungiya bace a tafarki ne da muke bi shine wato mu ba Qur'ani da Sunna kadai muke bi ba a Qur'ani da Sunna a bisa yadda sahabbai suka bi to sahabban su ne salaf to in ka ce ka tsaya a haka to sai a ce wannan ahal sunna ne salafi to in kuma kai ka ce a'a kai baka bukatar sahabbai ba ruwansu da kai ba ruwanka da su nasu daban naka daban don haka duk inda ka ga dama za ka fassara aya to in ka kira kanka ahli sunna mu kuma sai mu kara maka da cewa khalafi wato wanda ke bin tsari na 'yan baya to a ƙarshe za a samu ibadar ka sallar ka ba iri ɗaya ce da ta sahabbai ba amma haka tambaye ka zaka ce ai qur'ani ya ce ai sallah dan haka ke zaka ce ga hadisi ya ce ai to amma haka sahabbai suka ruwaito ake yi yanzu misali aya alqur'ani ce take cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid alharam duk inda ka fito a duniya to ka sa fuskarka daidai da daidai da masallaci mai alfarma yanzu wannan ayar abinda take cewa ina ne kake da masallaci mai alfarma to fuskanci nan wurin to yanzu in mutum ya tashi sallah idan ya tsaye da fuskar shi haka tar ta fuskanci inda masallaci mai alfarma yake ko a gaban ka'aba ne ya kalli haka sai sahabbai su ya saba wa sunna ta ce ato ayar qur'ani ya ce fuskanta sai ce eh sai ce annabi sallallahu sai ce annabi shi in ya tashi yana fuskantar da fuskar shi din amma kuma idanuwan shi suna kallon inda zai sujuda so idanuwan shi ba kafewa suke haka kamar Land Rover ba haka a'a yana fuskanta alƙibla din amma idanuwan fa su kuma to kaga anan yanzu fuskar ta tsaya saiti da alƙibla idanuwan su kalli wurin sujuda ko to shine irin sallah annabi to amma yanzu ka dauko qur'ani fa sai ka ce qur'ani ya ce a fuskantar da fuska dan haka sai kai haka to sai a ce yanzu kai kaga irin taka sallah da qur'ani kake aiki annabi kuma tashi da qur'ani yake aiki da kai da annabi waye fi daidai ina jin duk karfin halinka zaka daure ka ce ta annabi ta fi daidai to shine sai mu muka zaɓi na annabi ɗin to amma kamar yadda na sha faɗa mana wannan ko double tasking ne akwai tsarin aiki shine bayan ka gama binciken ƙur'ani da sunnan ko sai kuma ka binciki maganganun sahabban da suka fassara to wannan shine tsarin aikin Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am mutumin da ya gama
bai ga annabi ba shine mukhdarami wancan ainihin sahabi ne ko amma bai ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am Allah ya taimaka anan za mu saurara jama'a insha Allah masu karatun risala da sauran karatuttuka risala ta dan rike mana wuya ne insha Allah ta'ala sai haƙuri da Allah a wasu 'yan abubuwa ne da suka ɗan taso mana insha Allah amma ga wata sanarwa mai matuƙar muhimmanci zan yi jama'a kamar yadda wasu waɗanda suka halarci wani taro da muka yi jiya a nan kuma mun ɗauka a kaset za ka iya samun kaset ɗin insha Allah mun sanya wa kaset ɗin suna ziyarar 'yan uwa daga gombe wannan 'yan uwa da suka ziyarce mu ainihin daga gombe mun yi kaset kusan awa biyu ko makamantan haka insha Allah a ciki na yi wasu maganganu cewa makarantar tamu yanzu ne muka bude ta so yanzu ne ake yin wasu abubuwa a hankali muke yin abubuwa daga cikin functions daga cikin ayyuka da services da makarantar za ta rinka yi akwai daura jama'a waɗanda za mu rinka yi a lokacin hutu wannan daura karkashin darul hadisi take shi yasa ba wanda ya san da maganar ta sai yanzu da zan yi magana don haka kowa yanzu yake da tarayya akan jin magana insha Allah ta'ala za mu fara yin wannan daurar a wannan hutu to duk wani hutu da muka ba yara a makarantar nan za mu yi daura wannan daura in ka kalle ta ta yi kama da daura wadda mala daga kasashen larabawa a shekarun baya in ka dube ta ta wani bangare kuma ta yi kama da islamic vocational course to amma kuma za ka dubi akwai 'yan bambance-bambance za mu rinka yin ta a dukkan hutu na first term da second term da third term to sai dai ba za mu iya predictin maka cewa ga lokacin da muke hutu ba saboda hutunmu baya tafiya tare da hutun sauran makarantu amma dai kadai abin da za mu rinka yi shine irin wannan lokacin za mu rinka sanarwa in muka ga cewa ya rage a fara da kamar wata ɗaya to sai a fara sanar da jama'a cewa za a yi daura abin da ake nufi da daura shine course wannan daura da za a yi daura ce ilmiya ba daura ce sakafiya ba kaɗai daura ce ilmiya sakafiya wato daura ce da za a karantar da ilimi kuma a wayar da kai akan wasu matsaloli don haka daurorin da za mu rinka ba da muhimmanci su ne daurori na ilimin aƙida ilimin hadisi ilimi na usulul fiqh ilimi na tafsiri ilimin tarihi da sauransu duk sanda zamu ba za su gaza kwana goma ba kuma za a yi su ne hatta yan zariya za su dawo nan ne maza da mata za su rinka kwana don haka maza za su rinka kwana a hostel dinmu na maza mata za su rinka kwana a hostel na mata za a ɗauki matan aure za a ɗauki 'yan mata in sun cancanta domin ba wa'azi ba ne in ka ji an ce course wato wani ne wanda ya iya wani abu to zai zo sanin makama da ƙarin ƙwarewa da da ƙara zurfafawa ne saboda haka waɗanda za su iya yi su ne waɗanda dama malamai ne limamai ne masu karantarwa da sauransu su ne za mu abin nan bana za mu fara insha Allahu ta'ala za mu fara da daura ne na ɓangaren abin da ya shafi aƙida da usul fiƙi a cikin kwana goma za a yi insha Allahu aya karkare za a ba da certificate za a ba da handout sa'annan kai kuma za ka biya kuɗin makaranta a nan ne za a baka wurin kwana a nan ne za a baka ainihin abinci sai dai kai kadai za ka zo da suturinka da bargo da ɗan kayan lulluɓa da sauransu babu fita a tafi yawo domin aiki ne na karatu wurjanjan don a rana ɗaya akalla ana da awa takwas a duk rana ɗaya ana da karatu na awa takwas to sa'annan kuma in an to ta akwai jarabawa domin za a ba da certificate ne wanda zai meritin zai grading zai ba da cewa wane ya yi jayid good wane ya yi jayid jiddan very good wane ya yi excellent shine mumtaz na fata an gane certificate din zai fita da sunan darul hadithi salafiya sannan ad-dawra al-ilmiya al-thaqafiyya لمعلم اللغة العربية والدراسة الإسلامية haka muka tsara insha Allah ta'ala ba 'yan Zaria kadai ba ba 'yan Najeriya kadai ba duk wanda yake da shiri da da da kwari da mai ta'alimi din nan ya faɗi akhilan tanalal ilma illa bi sittatin um bika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani duk wanda ya cika sharadi shida to zai iya yin daurar shine lan tanalal ilma ba za ka iya shiga wannan daurar ka samu ilimi ba sai da abubuwa shida zaka'un sai in kana da basira sai in ka iya karatu ba larabci ai ba ba, ba wasali sai in kana jin larabci sai in ka iya karatu ba wasali sai in kana jin larabci don wata ran in an zo gaba ɗayan darasin zai iya zama da larabci ne don haka ka ji wannan ta ɓangaren zaka wahirs sai kana da kwaɗayin abu idan babanka ne ko kansilan angoku ko ciyaman ɗinka ya tursasa kai turo ka za a samu matsala hirs wasu barin sai da juriya karfe bakwai za a fara karatu ba za ka yi latti ba a tashi karfe tara sannan za a karya a sake dawowa a karfe karfe shida afwan karfe shida a tashi takwas sannan za a karya daga karfe takwas zuwa goma shine break din karfe goma a sake dawa a sake tafiya karatu awa biyu ba za a tashi ba sai sha biyu a sake tafiya sai karfe biyu da rabi a sake dawa a ci gaba zuwa karfe hudu kaga darasi nawa darasi uku daga karfe hudun aka yi sallar la'asar a sake dorawa sai shida kaga darasi nawa darasi hudu wannan akalla kenan sannan tsakanin magariba da isha akwai munakashat istifsarat da as'ila tambayoyi tattaunawa da kuma a tashe ka a ce ka tashi ka takaita mana darasi na uku da aka yi ɗazu da larabci misali don haka daura ce ilmiya sakafiya karkai mai jin ka ce to a dan yi mana dan ku masu jin wa'azi ga wa'azi muna ta muku ya isa tun shekaru nawa wannan abubuwa ne na musamman duk duniyar ilimi ana yi amma ba mu da makaranta ne a lokacin baya ba mu da kyakkyawan shirin da zamu iya yi yanzu muna da makaranta shikenan za mu rinka yi insha Allah duk shekara za a rinka yin wannan daura akalla so uku akalla so uku za mu rinka sanar da ko'ina a ƙasa za mu sanar da 'yan uwa da ke wasu ƙasashe su taho su zo ainihin su abin nan su halarci daura kamar yadda na ce bodin za ta zama ko da kai ɗan zariya ne lallai sai dai ka tattaro ina ka ina ka ka dawo nan cikin makarantar da kwana saboda in kai latti ba za mu karɓi uzurin ka ba a za ka ce ka tafi kai ce fa ne a to baka shirya ba kenan menene aka ce zaka'un wa hirsun wa tsibarun sai da juriya a cikin haka din nan ko akwai wata rana za a iya cewa yau sha biyun dare ku zo ku haɗu akwai wani darasi da za a yi a yi ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe biyu na dare kaga sai da istibar sai da juriya ko aha wa tsibarun wa bulgatun sai da kuɗi za mu karɓi kuɗi da ba zai gaza dubu ashirin dubu talatin ko dubu arba'in a wata shekara da gwargwadon yadda don shi ne ma'ana private ɗin kullum abin da muke faɗi we are private makaranta ce mai zaman kanta ba ta gwamnati ba ce ba ta ƙungiya ba ce a waje ko a ciki ba inda za a samu wasu kuɗi ba inda za a samu ragi ba inda za a yi kaza abin da ka bayar shi za a yi maka saboda haka waɗanda za su hidima abinci littattafai da za a bayar da sauransu kuɗinka ne gaba ɗaya ba a fatan a samu ribar komai amma kuma ba za a yi maka ciko ba don in ciko ya kama ba a san da za a samu shi saboda haka private ce ka gani shine wa bulgatu sai da kuɗi wa irshadu ustazi sai an samu ƙwararren malami wanda zai jagorancinka akan wannan abu sannan wa tulu zamani sai da tsawon rai yanzu za mu fara wannan daura insha Allahu ta'ala nan da makonni uku zuwa wata daya to kaga in baka kai ba kana kabari ko malamin na kabari kaga karatu ba zai yiwu ba ko ana cikin yi ka mutu ko malamin ya mutu ka gani kaga tulu zaman sai an dade sannan kuma tulu zaman har wa yau ya kamata ka bibiyi package din gaba daya muna da packages guda bakwai ne ma'ana ga yadda abin yake akwai akan al'amuran ilimin alkur'ani akwai akan ilimin usulul fiqh akwai abin abin da ya shafi hadisi akwai tarihi akwai abin da ya shafi lugar arabiya ma'ana dai abubuwa guda bakwai yanzu za mu ɗauki biyu ne kawai a yi wannan daurar in aka sake cewa za a sake yin wata daurar bayan wata uku ko bayan wata hudu sai kuma a sake ɗauko wasu abubuwan sai a sake yi ka sake biyan kuɗi irin wanda ka biya wancan don waɗancan an riga ya wuce to eh, wannan shine tsari jama'a na fara sanar da ku don ku shirya ni kam na gama shirya duk abin da za a yi sai dai dama na yi ta nazari ne akan yiwuwa ko rashin yiwuwar daga ɓangare na to na tabbatar da yiwuwar abin saboda insha Allahu ta'ala a lokacin hutun da ina tunanin zan yi tafiya ne yanzu babu wannan tafiyar don haka daura din za ta yiwu to me yasa na fito ne bayanai haka shine na fito na yi bayanai ne don kowa ya sani in kai ka ji baka cancanta ba sai kaga cewa malamin da ke karantar da 'ya'yanku ya cancanta ya shiga sai ku ɗauki nauyin shi ya zo ya yi limamin ku ya dace ya yi sai ku ɗauki nauyin shi ya zo ya yi a'a kana da wani aboki a Sokoto ko a Katsina ko a Gombe kai ka san yana da bukatar irin waɗannan abubuwa sai ka gaya mishi yayo tattali ya zo ya shiga saboda haka jama'a kun ji duk lokacin da muka ba yaran mu hutu na secondary a nan to za mu rinka yi maza za su zo mata za su zo matar aure ba za mu ɗauke ta ba sai in mijinta ne ya kawo ta wadda take mace ce ba za a ɗauke ta ba sai in ubanta ya kawo ta ko wani wanda in mun kalle shi za mu yadda wannan waliyin al'amarinta ne amma mace ba za ta zo kawai ta zo ta yi registration ba registration ɗinmu ba wani form in ka ji mun ce za a ba da dubu ashirin kawai ka riko dubu ashirin ɗinka ka zo mu rubuta sunanka mu rubuta receipt mu baka a ce maka rana kaza za a buɗe ranar nan sai ka ɗauko jakakka da fantimotinka da kaza tun da kwana goma za ka yi kwana goma ɗinnan jama'a karatu ne zirriyan babu rana kwaya ɗaya da za a tsallake to kun ga dole ne a tsaya a bayyana wa mutane don su ji yadda abin yake so da Allah kuma ku fahimta ba lallai ne sai kayi bana ba wannan abin in aka fara shi zai ci gaba insha Allah in baka shirya ba baka da hali ba matsala wata rana za a yi sai ka zo ka shiga na wata rana na fata an gane saboda haka waɗannan su ne bayanai jama'a ban sani ba a gurguje ko akwai wani mai tambaya dangane da 'yan bayanan da ne a yanzu to in dai babu a je a fara shiryawa don ta iya yiwa katsam nan da kwana bakwai ka ji mun ce mun kaddamar mun yi kaza za mu buɗe a rana kaza insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la